وعمر وعثمان وكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأت الصلاة آه وانا حديث أروى شكر الإمام مالك daga Umaydi bin Tawil daga Sayyidina Anas bin Malik yace kuntu wara'a Abi Bakr na tsaya watan a sallah a bayan Sayyidina Abu Bakar wa Umar da Sayyidina Umar wa Uthman da Sayyidina Uthman wa kulluhum kana la yaqra'u bismillahir rahmanir rahim idza tasal salat dukan su kowannen su ya kasance baya cewa bismillahir rahmanir rahim idan ya buɗe sallah a farko dai a wannan hadisin watan ya wadda akwai matsalan a ina ma mu zai tsaya a tare da liman idan ba su biyu ba ne kamar yadda muka sani a mamu baya tsayawa saitin liman ko gaban liman a wasu mazhabobi idan mamu ya tsaya mazhabin malikiya akwai karaha mai tsanani a wasu mazhabobi idan mamu ya tsaya gaban liman sallan shi ta ɓaci kwata-kwata sura ka dole ya tsaya a bayan liman tsayuwar sallah kuma ba kamar yadda yanzu aka maida ko bidiyo inda aka kirkira yanzu na tsayuwar sallah a tsaya a dinga gurgwa da kafafu sai an hada jijjige da jijjige a'a ana son tsayuwa yadda mutum ya saba tsayuwa watan watan ba da wani takura kai ko shigar da wani abu na takalluf ko makamancin wannan to matsala mafi muhimmanci a cikin wannan hadisin shine matsalan fara karatun fatiha a cikin sallah da karanta bismillahir rahmanir shin yayin ya san cewa ba su karanta bismillahir rahmanir rahim malamai suka ce dalilin da ɗayan biyu ne ko dai ɗayan su ya gaya mashi cewa an yi ba na karanta bismillahir rahmanir rahim in zan fara sallah ko ko a'a ya kula da yanda da sun yi takbiratul ihrami suke cewa alhamdulillahi rabbil alamin misali ko du'a istiftah kenan kila ba sa yi to dayan waɗannan dalilan guda biyu shi zai sa mamu ya ce liman baya karanta bismillahir rahmanir rahim amma zai yana karanta bismillahir rahmanir rahim amma a cikin zuciya zai yana karanta bismillahir rahmanir rahim amma a cikin zuciya malamai sun kasu kashi uku a cikin matsalan karanta bismillah tare da fatiha imamu shafi Allah ya kara masa yadda tare da mutane da yawa sun tafi akan cewa dole ne a karanta bismillah tare da fatiha a sallah imamu abu hanifatan nu'man watan kuma karantawan a bayyane bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin imamu abu hanifatan nu'man ya tafi akan cewa za a karanta bismillahir rahmanir rahim tare da fatiha amma ba a bayyana ba a asirce za a karanta bismillah imamu malik ibn anas ya tafi kan cewa kwata kwata ba za a karanta bismillahir rahmanir rahim ba musamman a sallan farilla a sallan nafila yace ba laifi zai yi mutum ya karanta bismillah a sallan nafila amma a sallan farilla kwata kwata ba za a karanta bismillahir rahmanir rahim ba tare da fatiha kyau kowannensu yana da hujjojinsa imamu shafi'i da wanda ya tafi a matafiya irin tasa ya dogara da hadisai da dama daga cikinsu akwai hadisin mu'awiyar tun abi sufiyan wanda abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ruwaita cewa wata rana an yi sallah tare da mu'awiya yayi sallah sai kasance bai ce bismillahir rahmanir rahim ba tare da fatiha kuma baya kabbar bane wajen ruku'u da dagowa da sujada da dagowa da sauransu bayan idan da sallah sahabbai da malamai suka taso ina ka bar waɗannan abubuwan a sallah ma'ana ina ka bar cewa bismillahir rahmanir tare da fatiha da kuma kabbar barin da baka yi ba a cikin sallah yace wannan hujjar shi na farko daga cikin hujjojin su akwai hadisin Anas ibn Malik da Abu Huraira da Abdullah ibn Abbas da wasu daga cikin sahabbai duk sun rawaita hadisin kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yaftatihu salata bismillahir rahmanir rahim jahran manzo Allah tsira da yanci Allah tabbata gari shi ya kasance yana buɗe sallah da bismillahir rahmanir rahim kuma a bayyane wannan hadisin shi ma al-hakim ya ruwaice shi wasu daga cikin malamai sun ruwaice shi suna da daga cikin hujjojin su cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce hujjan su mafi girma aqliya wato hujja ta hankali shine cewa inda ba ayan qur'ani bane da ba a ganta cikin alqur'ani wata mushaf da aka rubuta wanda yake malamai na magabata sun yi iya kokarin su duk abin da baya cikin qur'ani su cire shi daga ciki to amma sun bar bismillahir rahmanir rahim barin bismillahir rahmanir rahim yana nuna mana cewa wannan bismillahir rahmanir rahim din aya ce a cikin alqur'ani mai girma a imamu malik ya tafi akan cewa ba a cewa bismillah yana da hujjojinsa daga cikin mafi girman hujjojinsa wannan hadisin da muke karanta ya yi sallah bayan sai na abubakar da umar da usman dukansu ba su cewa bismillahir rahmanir rahim in za su buɗe sallah bayan nan ya dogara wannan hadisin bukhari da muslim da imamu malik kamar yadda yake nan duk sun rubuce shi ya dogara da shahararren hadisin nan na ubayyu ibn ka'ab wanda zamu karanta shi nan gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wace sura ce mafi girma a cikin alqur'ani mai girma bayan ya gama yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ya kasa sallah tsakanin shi da bawan idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin nan hadisi ya ce idan bawa ya ce bismillahir rahmanir rahim ya fara kai tsaye da alhamdulillahi rabbil alamin yace to shine farkon fatiha sannan akwai hadisin sai da tuna Aisha radiyallahu anha wanda ta ruwaita daga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana la yaftatihu salatu bismillahir rahmanir rahim ya kasance baya bude sallah baya cewa bismillahir rahmanir rahim idan zai bude sallah to dai da yawa daga irin waɗannan hadisan mafi girman hujjan su akliya wacce take hujja ce mai karfin gaske shine sabanin da aka akan daga cikin Qur'ani ne ko ba daga cikin Qur'ani wata mujarradin wannan sabanin a ce an yi sabani bismillahir rahmanir rahim aya ce ko ba aya ba mujarradin samuwan wannan sabanin to shine mafi girman hujja cewa bismillahir rahmanir rahim ba aya bace a cikin Fatiha ina fatan mun fahimta don da aya ne ba za a yi sabani ba dukkan Qur'ani mutawatir ne in mutum ya inkara harafi da alif lam mim nan na farkon bakara yace ba cikin Qur'ani bane ya ba ba amma ijma'in malamai kuma ba wanda ya ce in mutum ya ce bismillah sai ya mizu ne sai ya dan watan gamzu kala biyu ne akwai gamzu da ido ko wanda ake yi mutum kai gamzu mutum da ido akwai gamzu da jiki ka dan hauri mutum haka ka dan ko da hannu ko da kafa to fa ya mizu ni yana nufin irin wannan na kafa ko na hannun ne ko da yake wannan ka'ida ƙari ne a cikin sallah amma barura ne shi yasa malamai sun yi sabani an yi maganganu da yawa a cikin shin ya halatta ga mai sallah idan ya manta wani abu daga cikin sallah ya nemi wani ya masa ishara to malamai dai ijma'an sun tafi akan cewa bai halatta ba in ba a cikin fatiha bane musamman idan wani ba wanda kake sallah da shi wanda kake sallah da shi ne ko wanda kake sallah da shi ne abin da ya wajaba gare ka shine kai ta maimaita ayar har ya gane cewa baka san ayar gaba ba wannan idan ba Fatiha bane kenan amma idan idan Fatiha ce kai amma in ba Fatiha bane in kai maimaita aya shikenan Allah ya karba sai ka tsaya nan wasu malamai ma suna ganin ba laifi kama dauko wata ayan daban saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai ka tsallaka kawai ka koma wata sura ka ci gaba matukan dai baka hada ayan azaba da ayan rahama ba ba komai matukan baka dauko ayar rahama ka gwama ta da ayan azaba ba in dai misali kawai kana cikin karatu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ko ce kawai menene rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan saboda aikin addu'a ne ma'ana tunda dai ka manta ne ka kasa ne a wasu ke ganin cewa za a iya yin haka wasu kuma suka ce a'a watan abin da ya wajaba shine idan ma'amunka kuna sallah tare to zaka iya kowace ishara wacce ba za ta fita ba saboda lura da wannan hadisin wanda ba za ta fita daga hai'an sallah ba misali kai wani abu wanda ba zai nuni zuwa ga watan kaman wani aiki ne daban daga cikin ayyukan sallah ba idan wanda zai maka tuni ba tare kuke sallah ba to malamai sun tafi akan da ya halatta musamman idan shi yana nashi sallan ne ma sun ce sallan shi ta ɓaci idan yana cikin sallah su karatunka misali ya tsaya ka manta sai ya tuna maka yana cikin nashi sallan to shi tashi sallar ta ɓaci bai halatta ya tuna maka ba dole ya barka ka ci gaba kuma dama dai kamar inda muka ce ai ba dole bane sai ka karanta sura gaba ɗaya in ka ɗauko sura ka manta ka maimaita ta in ka kasa ma kawai shikenan ka ce kamar inda muka ce ka karanta kowace aya kawai shikenan Allah ya karba kuma sallan mutum ta yi wallahu alam to dalilin haka dai suke ganin cewa wannan gamsu din da yake yi ba yana nufin cewa yanzu shikenan idan ka manta sura kana cikin sallah ka manta wani abu kai gamsun mutum ba wannan yasa har suka yi maganganu da yawa akan rike mushaf ma tare da sallah ko duba mushaf kana cikin sallah sai ga qur'ani a gefen ka misali ka manta aya ka dauko mushaf ka duba ka ci gaba bai halatta ba shi ma ya zai bata sallan mutum amma idan fatiha ne to dole ka dauko saboda kamar yadda muka sani dole ne mutum a cikin sallah ya karanta Fatiha gaba ɗayanta ko la salata liman lam yaqra bi ummil kitab saboda haka dole ne mutum ya karanta Fatiha anan shi ma malamai sun yi bangaro da wannan shine yana cikin dalilan da sabani ya karfi a wancan matsalar da muka fara karatu a kanta watan matsalar karatun Fatiha gaba ɗayanta a cikin sallah kaga a mazhaban Shafi'iyya idan ka zo ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kai karatu sallar ka bace ba ko ba haka ba saboda dole a karanta Fatiha gaba ɗayanta a cikin kowace sallah watan ina nufin lazimul mazhabi din ba abin da fatawan mazhaban yace ba in ka zo ka ce Allahu akbar ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sallan ka tayi amma lazimin maganan mazhaban an fahimci magana na saboda imamu shafi a fahimtansa fatiha bismillah aya ce a cikin fatiha to idan ka zo za ka yi karatun sallah sai ka ce allahu akbar alhamdulillah ka yanke surar fatiha idan ka yanke surar fatiha sallanka ba ta yi ba musamman a wajen masu ganin dole a karanta fatiha a cikin sallah akwai masu ganin ba dole ba ne abu hanifatan nu'man yana tafiya kan cewa ba dole bane ko da yake jamhurin malamai sun saba da wannan ganin nasa shi yana ganin cewa in kace Allahu akbar kace marajal bahrain yartaqiyan kai ruku'unka sallan ka tayi saboda fakra ma ta yassara min alqur'ani to amma dai wannan fatawa ce marjuha kwarai da gaske saboda hadisi ya saba da shi ya fahimci aya ne kawai ya ya fahimci fassarar aya to alhali kuma hadisi ya zo ya hassasa wannan itlaqin da ke cikin aya menene hadisin da ya hassase za mu karanta shi a baya la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ko bi ummil kitabi ah babul qira'ati fi subh wannan babin yana magana akan karatu a cikin sallan asuba watan me ake karantawa a sallan asuba حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين ثنتيهما حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير كده أن أبا بكر الصديق سيدنا أبو بكر الله يكرم ما سيده صلى الصبح ياي صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما sai ya karanta suratul baqara a cikin rakawo'in duka rakawo'in guda biyu anan wurin faqara fiha suratul baqara fi rak'atayn kiltayhima malamai sun yi sabani wasu suka ce ya raba suratul baqara ne a raka'an farko ya karanta rabi a raka'a na biyu ya karanta ragowar rabi mun san kuma suratul baqara izifi hudu ne da salasatu arba'in wata izifi hudu ne da rubu'i uku ko da ƙari akan haka ma saboda haka karanta suratul baqara kamar mutum a ce kowane izifi ya karanta kowane raka ya karanta izifi biyu da sumuni kenan in za ka karanta suratul baqara akalla za ka raba to kuma in mutum zai fara sallan asuba a farkon lokacin asuba ya karanta suratul baqara gaba ɗaya tartilan dan yanzu kuma zamu ji hadisin sayyidina Umar yana karatu a hankali dan fiqhu ne karatun wato dan kasancewa wannan suratul baqara da ya karanta ba wai war yake tafiya ba a'a tartilan yake yi yana ba kowani sauti da kowane harafi haƙƙin sa to mutukan mutum zai ba kowane harafi haƙƙin sa rana za ta fito masa yana sauki ko so da haka malamai suka tafi akan cewa wancan ka'idar na cewa makruhi ne mutum ya bari lokacin sallar ta fita yana sallah to istisna'i ne sallan asuba ko mun karanta a baya ko in ce na faɗa a baya cewa makruhi ne ka fara sallah cikin lokacinta ka bari kai ta jan sallan har lokacinta ya fita na muftarinta to wasu ka ce istisna'i isha'i afwan asuba da magriba wannan istisna'i ne matukan ka fara cikin lokaci amma dai ka'ida man adraka raka'ata min as-subhi qabla an tatlu ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan min al-asri qabla an tagruba ash-shamsu faqad adraka al-asra wannan ita ce ka'ida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana matukan mutum ka sami raka'a daya watan ko kai ne kake mamu ko kai ne zaka yi sallan ka kai daya ka sami raka'a daya cikin sallan asuba kafin rana ta fito to shikenan ka sami sallan asubanka matukan ka sami raka'a daya cikin sallan magriba ka a la'asar kafin rana ta fada shikenan ka sami sallan magriban ka cikin lokaci wallahu alam kuma dai wannan hadisin shi ma yana ayyada mana wannan wannan kuma yana nuna mana tsananin matan matukan kurewan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin tsawaita sallolinsu musamman idan suna sallolinsu kadai koko da ma'amun da ba za su cutu da karatun da ake yi ba Allahu a'lam wasu ka tafi akan cewa a'a ya karanta ta ne a raka'an farko daga farko zuwa ƙarshe ya karanta a raka'a ta biyu ma tun daga farko har ƙarshe ma'ana ya karanta suran su biyu kenan dan ya nuna mana cewa ba laifi bane mutum ya karanta sura kuma ya maimaita ta a raka'a ta biyu ma zaka iya ka tada akwai wani ma ko wanda sayyidina rasulullahi aka kawo mishi karansa wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya kasance idan yana sallah ra kowace raka'a Allahu akbar ya gama Fatiha qul huwallahu ahad raka'a ta biyu ya gama Fatiha qul huwallahu ahad isha'i aka zo an gama Fatiha qul huwallahu ahad aka zo ya Rasulullahi ga wani shi kullun aka zo sallah da ya gama Fatiha sai ya dauko qul huwallahu hadisin shi na Bukhari yazo aka zo aka ga masa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi ga wannan aka kira shi lafiya me yasa kake haka yace wallahi Rasulullahi san ta nake yi suru yace wallahi san kada ita shigar da kai aljanna hubbuka iyaha adkhalaka aljanna san kada suratul ikhlas din nan ya saka a cikin aljanna dan haka ashe watan ba laifi bane mutun ya zama yana maimaita same surori ko the same ayoyi a cikin kowace raka a cikin sallah ɗaya wallahu a'lam وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه yace ya ruwaita daga Imam Malik da da isnadin hadisin da ya gabata daga Hisham ibn Urwa mun san Hisham ibn Urwa ibn Zubair daga abihi Urwa ibn Zubair kenan Allah ya kara masa yarda wanda muka ce shi tabi'i ne yayansa sahabi ne Abdullah ibn Zubair dukan su yayan sayyidatuna Asma'u ne zatu ne tsakai tsakanin su da Abdullah ibn Zubair da Urwa ibn Zubair shekara 22 shi kuma Abdullah ibn Zubair shine farkon wanda aka haifa a Madina a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam sai aka wannan nuna mana shi an haife shi kaman cikin karshe-karshen khilafan sayyidina Umar kenan wallahu alam ya ji sayyidina Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a yana cewa sallaina wara Umar ibn al-Khattab mun yi sallah a bayan sayyidina Umar ibn al-Khattab sallan asuba fa qara'a fiha bi surati Yusuf wa surati al-Hajj sai ya karanta suratu Yusuf a raka'ar farko ya karanta suratul hajji a raka'a ta biyu wannan yana nuna mana ladabin karatun alqur'ani a cikin sallah shine a duk lokacin da za a karanta sura ba wai wajibi bane amma dai shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lizinta ya saba yi ba a ji yana yin sabanin haka ba in ka karanta baqara to a sura ta biyu sai karanta ali imrana ba za ka fara a raka'an farko afwan ka kafa karanta nisa'i a raka'a na biyu ka zo ka karanta baqara ba wacan ana son ya zama kana tanazzul ne wannan shine ladabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ko da yake ba wani nassi da yace sai an yi haka wallahu a'lam dan haka ba laifi bane raka'an farko karanta qul a'udhu birabbin nasi raka'a na biyu ka dauko bakara ba laifi ko kadan ciki ko lalle idan an sami kisa mai ikhlas ko wanda ya sauke ikhlas ya dauko bakara so qira'atan bati'a watan karatu a hankali ba da sauri ba فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر yace a to idan haka ne aiko wallahi zai zama lokacin da zai tashi to alfijir ya keto qala ajal yace eh hakan ne wannan hadisin yana mana fassaran watan hadisin sayyidina abubakar domin shi a can an faɗe shi a dunkule me ya faru ba a faɗi cewa misali ya kai lokacin da alfijir zai keto ba wannan yana fassara mana cewa hakan yana faruwa har a kai lokacin ketowan alfijir mas'ala na farko kenan mas'ala na biyu yana mana watan nuni da cewa ba laifi bane cewa din nan kada ai zikiri lokacin da alfijir yake ketowa ko kada ai sallah lokacin da alfijir yake ketowa ba ana nufin mutumin da sallan ta same shi ko alfijir din ta same shi yana cikin sallan bane ana nufin kawai daidai alfijir na kitowa ka tashi ka kama sallah shi ma banda sallan farilla idan mutum ya manta sallan farilla ya tashi a gigice misali sallan asuba alfijir yana kitowa ba zai ce ba zai sallah ba sai alfijir ya gama kitowa gari ina cewa alfijir wata ina nufin watan gari ya waye a a a to ba zai ce ba zai tsayar da sallah ba saboda gari na wayewa watan shams rana tana fitowa a'a zai ci gaba da sallansa saboda sallan farilla ne saboda sallan farilla ne wallahu alam a nan wurin laqad kana yaqumu hina yatlu ash-shamsu a hina yatlu al-fajr afwan ina cin ina fasara hina tatlu ash-shamsu hina yatlu al-fajr watan yana fara sallan kamar yadda muka faɗi hadisin sayyidina Abubakar tun farkon lokacin al-fajr yake fara sallan shi kaga mas'alan shararriyar mas'alan sabanin nan na isfar da watan yin sallan asuba a farkon lokacinta ko yin sallan asuba bayan haske ya dan fara bayyana wani lokaci ne mafifici kamar yadda muka sani mazhabin malikiya suna tafiya cewa sallan asuba yin ta a farkon ta shine mafifici wallahu a'lam qala ajal yace eh haka ne وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا أرويت على إمام مالك دقى يحيى بن سعيد الأنصاري كنا دشيد ربيعة بن عبد عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كو ربيعة بن عبد الرحمن دي أنا كرنشي شنا يكي ربيعة الرأي شهر الرمال منا a sun ruwaita daga alkasim ibn muhammad alkasim ibn muhammad ibn abubakar jikan sai na abubakar ne dai wanda muka sani ɗaya daga cikin manya-manyan fuqaha'u a tabi'i shi kuma ya ruwaita daga furafisa ibn umair al-hanafi ko yana bada labarin cewa furafisa ya ce mashi ma akhastu surata yusuf illa min qira'ati uthman ibn affan iyaha ban haddaci suratu yusuf wasu ka ce a'a ban ji suratu yusuf ba sai daga karatun sayyidina usman wasu ka ce a'a ban haddace ba sai daga karatun sayyidina usman a cikin sallah saboda a cikin sallah asuba min kathrati ma yuraddidu halana saboda yawan yanda yake yawan maimaita karatun suratu yusuf a cikin sallah wallahu a'lam وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة الرواية دقى إمام مالك دقى نافع دقى عبد الله بن عمر يا كسن ينا كرن تاوى أتكين سلم أصباء أتكين تفيا watan kaga anan yana yi watan saboda yana cikin tafiya ne dan haka sai ya gajarta su yana karanta bisuwaril ashril awwal min al mufassal aswarul mufassal wasu malamai sun yi maganganu da suka ce tun daga wal fajr su ne ake ce masuwarul mufassal wasu suka ce a daga wadduha su ake ce masuwarul mufassal watan dai surorin da ake fassala su da takbirat din nan in an zo karatun su kamar yadda mahaddatan qur'ani suke yi to ma'ana dai ana nuna cewa wani sallan ana karanta dogayen surori wasu sallan ana karanta gajerun surori musamman idan a cikin tafiya mutum yake ana son ba laifi ba ne koko an so ma ya karanta gajerun surori ya sauri ya gama don ya muwasalan sayar ɗin shi shi yasa har na filfilin ibada har sallan kanta an gajarta mashi ita sallan kanta misali mai raka a hudu an mayar masa da ita raka a biyu to balle kuma na filfili da sauran abin da ya shafi tsawaita karatu da sauransu باب ما جاء في أم القرآن حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لهقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين الفاتحة حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السوع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته arwaita daga yahya daga imam malik daga ala ibn abdurrahman ibn yaqub ya ce sa'id maula amir ibn kuraizin ya bashi labari sai ibn rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kira ubay ibn ka'b wata ubay ibn ka'b yana cikin sallah sai sai na wannan riwayar Imam Malik ya zo da shi aka amma wasu riwayoyin sun fassala hadisin yana cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai bai amsa ba saboda ganin cewa yana cikin sallah ne bayan idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ba na kira ka kana sallah ba yace ya rasulullahi ai ina sallah ne yace ah baka ji Allah ya ce istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum ba baka ji Allah ya ce ku amsa kiran Allah da kiran manzon Allah in ya kira ku ba saboda haka ai ko kana sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ka yadda ita munajati ne da Allah ibada ce tsakanin bawa kadai da ubangijinsa amma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in ya kira ka a wannan lokacin dole ka amsa masa dole ka amsa masa shi yasa mutum yana cikin sallah kamar yadda muke yau maimaitawa yana cikin sallah yake gaida shi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a cikin sallah saboda nuni da azaman girman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ala kulli halin sayyidina ubayyu bai san wannan hukuncin ba shi yasa yana sallah wannan yana nuna mana cewa mutum zai yi a kira shi yana sallah cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna fi salati da shukran zai yi a kira shi yana sallah ya ji an ce wani daga cikin sahabbai sayyidina Abdullahi ibn Mas'udin radiyallahu anhu idan aka shigo mashi bako ya shigo mashi yana cikin sallah ya sallama saboda in ya sallama a ka'ida dole ka amsa a ka'ida in ba kana cikin sallah ba da saboda haka shi in yana cikin sallah haka sallah sai ya ce udkhulu misra insha Allah aminin sai ya ci gaba da karatun shi ko kaga ya nuna wa mai sallan ya mai sallaman ya shigo kenan ba ko to wallahu a'lam dai wannan duk wani abu wanda yake ishara kaga ayin qur'ani ya karanta bai kari akai ba kuma yana nuni da a shigo din wallahu alam ala kulli halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je bayan idan da sallah ya rike hannun sayyidina Ubay ibn Ka'ab saboda sayyidina Ubay ibn Ka'ab Allah ya azurta shi da baiwan qira'a to yana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sauraron shi sai ya ji kai wannan irin yabo da yake mu Allah zan bashi tukunci dan shi manzon Allah an kai ba masha Allah ko mun san kissan mutumin da ya zo wajen sayyidina Rasulullahi bayan ya idan da addu'a manzon Allah ya bashi hadaya mai yawa ita Rasulullahi wannan ne kuma yace li husni sana'ika ala Allah azza wajalla saboda kyautata yabanka ga Allah saboda iya yabanka ga Allah shi yasa na baka wannan sadaka to sai na ubayyu ka san makaranci ne manzo Allah shine wanda sayyidina rasulullahi yasa yi masa karatu ko yace yace ya rasulullahi akramu alayka wa alayka unzil yace uridu an asma'ahu min ghayri to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisin akraukum ubay duka dai yana nuni da cewa sayyidina ubay ibn kabin watan makarancin alqur'ani ne ya iya man yuridu an yasma alqur'ana ghabban tariyan kama unzila falyaqra ko falyakhudhu an ubay ibn ka'ab to yace ma ya rasulullah inni la arju alla takhruja min almasjid fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadi sai sayyidina rasulullah ya rike hannunsa mai albarka wa yuridu an yakhruja min babil masjid shi lokacin sayyidina ubayyu yana shirin fita daga kofar masallaci fa kala inni arda arju alla takhruja min al masjid hatta ta'lama suratan ina neman kada ka fita daga masallaci har sai ka san wata sura ma anzalallahu fit tawrat Allah bai saukar a cikin at-taura wala fil injili kuma a cikin injila wala fil qur'ani a wata riwaya wala fil furqani kuma a cikin alkur'ani mitlaha Allah bai saukar da makamanciyanta ba wani yana nufin dai suratul fatiha ita ce mafificiyan dukkan surorin alkur'ani mai girma kaga ulwar lawa tana da ɗaya bisa uku uliya ga kafirun tana da ɗaya bisa hudu to da kuma fatiha ta fi su so da haka ita nawa take da shi dole dai karatu ne mai yawa sai an yi ta karatu za a fahimci ayi to ala kulli halin babu sura mai girman ta a cikin alkur'ani domin ita sura ce wadda ta tara dukkan abin da ke cikin alkur'ani dan duk abin da ke cikin alkur'ani ɗaya abu tara ne babu na goma ko dai as-sana'u ala Allah shine kake faɗi a cikin alhamdulillah ko tauhidi shine kake faɗi a cikin rabbil alamin ko wa'd alƙawari na rahama da tausayi da jinki shi kake faɗi a cikin ar-rahmanir rahim ko waɗi tsoratarwa ga masu samu shi kake bari a maliki yau mai dini don duk mutumin da ya ji maliki yau mai dini ya kamata ya tsorata ko shari'a shi ne kake bari a cikin iyaka na abudu ko haƙiƙa shi kake bari a cikin iyaka na tsarinu ko addu'a shi kake a cikin idinar sirafin mustaƙi ko ƙissa shi ne sirafin ladina an amta alaihim ko ko watan a la'antan watan watan wanda Allah subhanahu wataala ya korantar da su shi kake fadi a cikin gairin maghdubi alaihim wal dhalin so haka dukkan Qur'ani babu wani abu in ba waɗannan abubuwan ba dan haka malamai suke cewa wasu kuma suka ce a cikin suratul fatiha akwai sunayen Allah guda biyu kowane suna yana ishara zuwa ga ɗaya daga cikin arkanul islamin hamsa ko alhamdulillahi lillahi yana ishara zuwa la ilaha illallah kalimatut tauhid rabbil alamina yana ishara zuwa ga sallah saboda sallah tana tarbiyyan zukatan mutane to shi kuma rabbil alamina tarbiya ne ko arrahmani yana ishara zuwa ga azumi domin azumi yana haifar ga jin kan mai arziki ga mare shi arrahimi yana ishara zuwa ga zakka domin zakka tausayi ne na me shi ya fitar wani abu ne ka fitar daga jikinka ka ba wani ko tausayi ne ga wanda ka ba din ko maliki yawmiddin yawmiddin ranan da ake taruwa gaba daya a zo yawmul hashr ko kaga aikin hajji da ake zuwa gaba daya so duka dai wannan dai malamai sun yi maganganu da yawa an ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama afwan ya zo a hadisi tafsir ya zo a kalam maqtu'an watan wata rana an ce ma wani ba yi da lafiya ya zo a hadisi an ce kan sayyidina hasan ne ibnu aliyin radiyallahu anhuma ko ba yi da lafiya aka saukar ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya mashi magani da suran da babu fadi a cikin ta suran da ba fa a cikin ta to a duk qur'ani suratul fatiha ita kadai ce suran da ba fa a cikin kowace sura da fa'u harfin fa banda suratul fatiha kaga ita sunanta da fa'in da bara amma cikin ta ba fa'in ta san hikimomin ubangiji suna da yawa kaman can masu cewa kowace sura bismillah farkon kowace sura ne sun ce kowace sura dole ta fara da isti'ana da Allah shi yasa har bara'atu ma so da sirrin bismillah wajen harafin fadin ya kunshi sirrin bismillah to har bara'atu min Allah da aka ce kada fara da bismillah sai da aka dauko harafin fadin aka fara da ita saboda sirrin bismillah ne ana son shi a cikin kowace sura a cikin mazhabin masu ganin aya ce a cikin fatiha da kowace sura Allahu a'lam so ala kulli halin da suratul fatiha kamar yadda kuka sani kuma ita ruqya ce ko hadisin Khalid ibn Walid yana nan shahararre duk sani ma adraka annaha ruqya wanda wata rana sun zo wucewa ta wani gari sun nemi mutane mutanen garin su ba su masauki su kula da su ba su kula da su ba sai kunama ta harbi mai anguwa dakacin garin suka ce ai sai a ba mu magani ku taimake mu kuna da wani abu ya ce wallahi sai an biya suka yi roƙon duniya khalid ibn ya ce wallahi sai an biya a kawo akuya ɗaya ya ce sai an ƙara sai da aka haɗa goma ya ce to shi ke yanzu kan kun biya ladan addu'a ya ce to sai karanta fatiha a ruwa ya tofa ya ba dakaci dakaci na sha yi miƙe kamar annama ma na shaƙa min ƙiƙali kamar ya tashi daga kawai ba sauran ciwo an ce idan mutum kunama ta harbe shi in ya karanta baitin nan na shiwa balarabe ya siro lakbaru amma iyakar nan nan tsaya ba zan karasa baitin wani in ya karanta sau uku karin zai faɗi nan take an ce mujarrabun ne a talakun da halin sai a sai sarkin gari ya warke daga ce ya warke daga ce ya tashi aka ce ato wannan kudi ba za a ci ba dole a je wajen sarki a wajen sai na rasulullah ya faɗi abin da zai faɗi a kai aka je wajen sai na rasulullah ya ce a ya ce aiku ci nima ku bani ka suna idrobuli bi bisahmi ma adraka annaha ruqya sura haka ne suratul fatiha magani ne kuma da ya ta kunshi abubuwa da yawa wanda ba ma za su iya faɗin faɗuwan manu ba mu san komai daga ciki ba kala ubayyu faja'altu ubdi'u fil mashi ubayyu ibn kabin yace sai na zama ina dan jinkirta tafiya na wata ina tafiya a hankali raja'a zalika fatan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da ni wannan abin ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني يا رسول الله سورة da kai mun alƙawarin ta qala kaifa taqra'u idza ftataha as-salata ya kake karatu idan ka bude sallah fa qara'atu alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan shi ma ƙari ne a cikin hujjojin Imam Malik cewa da ya ce bismillahir rahmanir rahim ba ya fara kawai alhamdulillahi rabbil alamin ko da yake masu kuma wani ɗaya ra'ayin Imam Shafi'i na cewa bismillah ta ce maka ai bakaratu alhamdulillahi rabbil alamin yana nufin na karanta suratul fatiha ko saboda daga cikin sunayen da suratul hamdi ko ko a ce suran sura kamar yanzu ba haushe zai ce kula a'udhu bi rabbin nas yana nufin suratul kula a'udhu bi rabbin nas ko sura ka sai na karanta suratul hamdulillahi rabbil alamin dan haka su auren su wannan ba hujja bane kamar yadda Imam Malik Allah ya kara masa yarda yake ganin wancan hadisin ne na Bukhari da Muslim wanda kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaftatihu salata bilhamdulillahi rabbil alamin wannan shine riwayar da ke Bukhari riwayar muslim sai ya ce wala ya ƙulu bismillahir rahmanir rahim to da yawa daga cikin malamai suke ganin cewa wala ya ƙulu bismillahir rahmanir idraji ƙari ne na maganan ɗaya daga cikin masu riwayar hadisin zaton shi bilhamdulillahi rabbil alamina yana nufin kai tsaye yana fara cewa alhamdulillahi rabbil alamina sai ya ce haka su kuma a ganin su ai ana nufin bi suratul hamdulillahi rabbil alamina wato yana fara sallah da suran nan wanda take farawa da alhamdu ko a cikin ta da alhamdulillahi rabbil alamina da haka su a wajen su har yanzu wannan ba hujja bane wallahi wa'ala hatta ataitu ala akhiriha har na iso karshen ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hiya hadhihi suratu ita ce wannan sura وهي سبع المثاني itace kuma asabul ulmasani an yi sabani da yawa akan menene asabul ulmasani amma ga yana wala kad ayi sai naka sab'an min almasani wal qur'an alazim ko to ga yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana menene asabul ulmasani anan wurin cewa suratul fatiha itace kuma asabul ulmasani wal qur'anul azim allazi utitu itace kuma alqur'anul azim wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wanda watan daga ciki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi abuwa dayawa wanda bai ba kowa ba daga cikin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda bai ba kowa ba shine suratul fatiha watan kamar yadda aka ce ma'an sallallahu misla fi taurati wala fi injili wala fil qur'ani malamai suna cewa ismullahi al'azam ma mafi girma yana nan a cikin wannan suran wallahu a'lam wanda Allah subhanahu wataala ya bani to wannan dai duka suna kokarin tabbatar da hujjan cewa alhamdulillahi rabbil alamina shine farkon abinda ake fara sallah da shi wallahu ala daga cikin hujjojin su su mazhabin malikiya shine hadisin sayyidatuna Aisha na farkon sahihul bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo mashi malaika jibril ya zo mashi bai ce mashi wajen ikra bai ce bismillahir rahmanir rahim ikra ba ya fara mashi da ikra ne sura suratul ikra ta fara ba bismillah sura ta bismillah ba aya ne a cikin surori kamar yadda ba aya bane a cikin Fatiha wallahu a'lam haddathani an malikin an abi nu'aym wa habib ibn kaysan annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqul man salla rak'atan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani falam yusalli illa wara al-imam ruwaita daga imamu malik daga abu nu'aym wa habib ibn kaysan abu nu'aym suna da yawa shi yasa ya bambanta fatan akwai abu nu'aym wa abu kaisan wannan yana tabakan malaman imamu malik akwai abu nu'aym al-fadl ibn dukayn wannan yana tabakan sabo'i ko kuma almajiran imamu malik akwai abu nu'aym al-asfahani wannan tsakanin shi da imamu malik akwai tabaka ya kai bakwai ko shida shi yana cikin almajiran irin su abu dawuda afwan irin su imamu tirmidhi shine Abu Nu'aym shahararre mai Hilyatul Awliya'i shine Al-Asfahani wanda ya rayu a farko farkon karni na hudu so haka in aka ce Abu Nu'aym kawai dole ka kalli wane ne yace kamar dai ka'idan da muka faɗi a baya wajen gane in aka kira mutum da kunyarsa ya zaka gane wane ne cikin waɗannan masu kuna din ko kuwa kira mutum da suna mujarrad ba a ce Ibn Wana ba kamar cikin sahabbai kawai a ce Abdullahi to sai ka duba ga wanda ya zo daga Abdullahi din ya ruwaita mutumin wani gari ne idan mutumin Madina ne sai ka ce Abdullahi ibn Umar ne idan mutumin Kufa ne sai ka ce Abdullahi ibn Mas'ud ne idan mutumin Makka ne sai ka ce Abdullahi ibn Abbas ne so haka domin an san kowanne ɗaya daga cikin waɗannan masu riwayan wannan garin in suka ce Abdullahi to wannan din suke nufi wallahu a'lam to ya ji Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yarda yana cewa man salla rak'atan lam yakra fi hadhihi ummul qur'ani falam yusalli mutumin da ya sallan wata raka'a bai karanta ummul qur'ani ba watan fatiha a cikin sallan sa ba ko a cikin raka'an sa ba to ai falam yusalli kaman bai salla ba watan karatun fatiha wajibi ne a cikin sallah illa wara al imami sai idan mutum yana bayan liman shi ma a sallah jahariya idan liman yana sallah wacce yake bayyana sallah to kai in ka zo za ka yi sallah a bayansa babu laifi a nan wajen koko ba an so a nan wajen ka saurare shi amma idan sallansa sirriya ce to dole a mazhaban malikiya kai karatu kai ma kamar yadda liman yake haka a mazhaban shafi'iya da da yawa daga cikin mazhabi abu hanifatun nu'man ya tafi akan cewa da ahmadu muhammad a wani kauli akan cewa in kana sallah a bayan liman fa qira'atul imami lahu qira'a na gaya wani kissan abu hanifa da da hiwar ɗin shi da wasu mutane ko a satuttukan da zai gabata wanda suka zo suka same shi cewa ya za ka rika cewa dole ma musu ya karatu tare da liman ya ce ai kun min yawa zaɓo mutum ɗaya cikin ku mu gana da shi suka wakilta ɗaya ce kun yadda kun wakilta shi suka ce mun yadda kun yadda duk abin da ya ce kun ce suka ce mun yadda in yi magana ya yi kun yi magana da yawunku suka ce mun yace to shi ke na alabama alkhairi an gama domin ai in ka sa neman a gaba ga wakilta shi to ai shi ke gaba kira'atul imami laka kira'a karatun neman karatun ka ne kawai yadda yanzu a lamarin duniya maganan wakilin ka maganan ka ne wallahu alam Allah subhanahu wataala ya kara ganar da mu hadisin da yake zuwa yana da tsawo ina ganin zamu wadatu da abin da muka samu domin tambayoyi Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka ji Allah subhanahu wataala ya sa na tsoron Allah na da tambaya sai a na'am na'am
tambayoyi ne guda biyu akwai maganar nafila cikin tafiya halin tafiya na da suna kaurara magana cewa bai halatta kwata-kwata mutum ya nafila ba lokacin da yake halin tafiya ba gaskiya bane ya halatta kwarai da Allah sallallahu alaihi wasallam yana nafila shine ma dalilin da zaka ji cewa ana cewa yusalli annata jahad bi annata wajjahat bi rahila wato duk inda abin hawansa ta nufa in dai lokacin da aka tada sallah an kalli gabas to alqibla duk inda abin hawan ta ta nufa kuma ba komai yana daga ciki ai ba sallan farilla ake nufi ba sallan nafila ake nufi ko ba haka ba saboda haka yana na ana nafila ana cikin sallah wannan shine mafi girman hujja amma dai an so maka kai makan ka rangwame shi yasa ma ake son nafilan ma kai akan rahilan ka kawai a saboda tsananin rangwame in ka sauka zaka yi sallah kawai kai iyakan farillan ka ka kama hanya ka ci gaba da tafiya na'am a mutum da yake akwai masallaci da yake suke zuwa da abin da yana da inkari kan shi yana da eh akwai inkari akan abin abubuwan yana ganin cewa kamar sun fita daga yadda zai iya bin su sallah kamar mene yawa yau akan wakala kamar akwai magana da suke cewa kamar irin su azumin rajab da kamar irin ashhadu an la ilaha illallah wa ci wahdahu la sharika lahu ana kiran sallah sai dai suke da mutum ya sha giya to da gida ne Allah ya hana wancan ma Allah ya hana wannan dakikanci ne wannan watan watan watan ban san da me zamu sawwara wannan ba a ce mutumin da yake azumin rajab azumin rajab na'am hadisan azumin rajab gabaɗinsu ba su inganta ba amma nafila fada'ilul a'mali ba sharaɗi ne sai hadisi ya inganta ake yi ka fahimta fada'ilul a'mali wata abubuwan targibu raga'ibu malamai suna cewa idan rawaina fi targibi wa tarhibi tasahalna wa idan rawaina fil ahkami shaddadna azmin rajab raga'ib ne targibi da tarhibi ne saboda haka malamai suna tasahul a ciki kuma sannan hadisan in ka hada su waje ɗaya gaba ɗaya to sashin su suna karfafa sashi watan bazan ce watan a taron su in ka tara su waje ɗaya to sun kai karfin a ce hadisi hasan guda ɗaya wannan muna yawan bayanin yaya ba'ifi in ya haɗu da wani yake itibadi yake ƙarfi da wani ba'ifi to hadisan da suka fi inganci na hadisin manzo na sahabi azumin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata gaba daya shine Sha'ban da Muharram su ne mafi inganci amma ba wanda yana nufin in mutum yace zan yi azumi duk shekara ya kara Allah ya sanka ala alkhairi wani ka yayi kafin kai wani yayi matukan ba kai ranakun da ba a azumi ba akwai ranakun da ba a azumi matukan ya cire su dan Hamzatul Aslami hadisin shi a cikin Bukhari yana azumi tun shekara ma rubiya muftiran aka ce fi abarin aw safarin ko hadisin ya Bukhari ba taba ganin shi duk da mun sani cewa siyamu dari babu kyau amma siyamu dari babu kyau a hakkin Abdullahi ibn Amr ibn al-Asimi amma a hakkin hamzatul aslami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar shi yayi azumin da'ar gaba ɗaya banda ranakun da aka hana azumi ka fahimce ni saboda in ko har yana azumin da'ar gaba ɗaya yana azumin watan rajab ko ba haka ba saboda haka lazimin wannan sai a ce to azumin rajab ya inganta kuma mu yanzu kokarin mu mu jawo mutane mu hada su da Allah ba mu kore su mu raba su da Allah ba mutumin da har ka samu yana ma da karfin da zai azumci watan mutane ne wajen hana barna sai su yi barnan da ya fi shi a gabaya ya faru aka ce wasu saboda jahilci a wasu ƙauyuka da rashin ilmantarwa sukan rika azumtar rajab ba su azumci ramadana ba to shine irin wannan shine ake cewa babu kyau din wannan kam ai kaga haramun ne yanki saboda azumi ramadana ake azumta to amma sai wani yazo Allah ya bashi karfi yace tare da ramadana ma zai azumci rajab zai azumci rabiul awwal zai azumci sha'aban zai azumci shawwal Allah ya karba wannan abin sha'awa ne abin kai masa addu'a Allah ya taimake shi ne in zai iya ina fatan ka fahimce ni saboda haka watan batan basira ne batan basira ne mutum ka rika hada irin waɗannan wani daga cikin manyan malamai yayi irin wannan kuskure wanda ijma'in malamai suka ce kuma wannan bata ne kuskure ne ko ijma'in malamai saboda haka kuskure ne ka zo kawai ka rika faɗin irin wannan kamar yanzu misali mai cewa ne wai idan aka ce ana sallah aka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai ka ce wai sallallahu alaihi wasallam wai sallanka ta baci jahauka jahauka manzon Allah da in ya kira ka a sallah ma wajibi ka amsa wajibinka ne duk in ka ji sunan manzon Allah kai mai salati ko da a cikin sallah ne sai dai kawai idan a cikin sallah ne saboda gudun tashwishi kai a zuciya kai a da sauti munhafi amma kuma za a ce Allah ka la'anci shugabawa ne Allah ka la'anci gwamnawa ne kana amin amin amma Allah kai ma annabi salati ba za ka karasa ba shi sallah zai baci amma za a zo ana sallah a zagi yan siyasa a zagi gwamnati a zagi wane ne a sallah shi sallah bai baci sai ai manzon Allah salati a sallah shine zai baci sallah wannan batan basira ne ina fatan ka fahimce ni kuma ana hada abubuwa da abubuwan da ba mu karana tsakanin su ko miskalar zarratin babu hadi tsakanin su akwai mai cewa ma wai ya sake sallah wal iyazu billahi wai dan yayi sallah an ce muhammadu rasulullahi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai ya sake sallah kaga ina aka taba cewa haka to suna shaddadawa a wajen da ba matsalan shaddadawa bane wannan kuma rashin batan basira ne da rashin ilimi a
su akwai wanda yake ba ma bin jami ba akwai wanda yake cewa hakan ma misali ka shiga magana yana magana cewa saboda irin maganganun ne suna tsanani a kan ai ba kan sallah a kan wannan ce karka bi jami a kan inda ka same shi da shi a kan kallahu kamar irin wajen ikama din yana cike ce ikama an ka ce a shi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yace duk irin eh kace sallallahu alaihi wasallam yace daidai yake da mutum ya sha giya dan bid'a ce
wannan karkarka bai na'am akawakala ai na karka fada dan ni yanzu ina ganka zan tuna bakin ka na ji wannan karka rika fada karka rika fada karka rika ruwaita wa alaikum bari in karasa salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa bata aiki ba sai dai ya gyara kowace aiki amma akwai ibadu tauqifiyya idan aka ce ibada tauqifiyya ne watan haka aka ruwaice ta ba a ƙari a cikin ta ko ai rage kiran sallah ibada ce tauqifiyya dan haka daidai yanda aka ruwaice kiran sallah bai halatta ka ƙara akai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai da kaji zaka ce sallallahu alaihi wasallam amma mai kiran sallah ba zai daga murya ce sallallahu alaihi wasallam ba saboda baya cikin lafuzzan kiran sallah amma in ya ce ba zai bata mashi kiran sallah ba mun karanta a baya sai na abdullahi ibn umar yana kiran sallah ya ce hayya ala salati hayya ala falahi sallu fil rihali ko da idan kuma ya ga mutane na kallon yace haka na gaban zan Allah idan ana kiran za a kira sallah mutane rana da ruwa da ruwan sama ana tsoron a fito a jike to inda ce ku sauri ku zo sallah sai ce amma ku kai a daki ku sallah ku bi ni daga nan kowa haka ba misali saboda haka to ballantana sallallahu alaihi wasallam suka ji sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai masa salati wajibi ne kuma ma ba ga yanan ba a idza sami'tumun nidaa fa qulu misla ma yaqulu al mu'adhdhin thumma sallallahu liyal wasilata fa innaha thumma sallu alayya wani riwaya thumma sallu alayya thumma sallallahu liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li abdin min ibadillahi arju an akuna anahu saboda kaga ashe salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam tare da kiran sallah abu ne da manzan Allah ne ya umarni da shi illa a ina za a yi to jamhurin malamai sun tafi a baya an ce la ilaha illallah to sai ka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama allahumma rabba hadhihi da'wati tama was salati qa'ima ati sayyidana muhammadan alwasilata in ka ce sayyidana ka kyautata ijma'in malamai a nan wajen ba za ka ce don shi addu'a ne baya cikin kamar na can cikin kiran sallah ba za ka ce ashhadu anna sayyidina muhammadu rasulullah a kiran sallah ba dole ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah amma a nan duk da nassin hadisi bai zo da sayyidina ba amma kai dole ka ce sayyidina saboda ana sayyidu waladi adam wa la fakhar amma duka wannan dai ba dalili ne na kaki bin mutum sallah
yawanci wannan ayat da take cewa la tukun fiye abadan din sai ta bin eh to ga kallon ita take zo mun cikin ni ba na son amfani da wannan ayar akan jifa ga masallacin saboda idan muna amfani da shi wannan zai jefi wancan masallacin wannan ya jefi wancan masallacin duk masallacin musulmai zai zama zai dirari wannan mu zai dirari ne a wajen Mr A wannan mu zai dirari ne a wajen Mr B saboda haka kar mu rika irin wannan jefe jefen masallaci na Allah ne wa annal masajida lillahi shi manzon Allah Allah ne ya masa wahayi cewa masjidu dirari ne kai ko baka da ma'aunin da zaka ce wannan shine masjidu dirari na taɓa faɗa mana nace a ka'ida duk masallacin da aka gina bayan na farko shine masjidul dirari amma wurin malaman fiqh misali idan kana da masuna da masallaci a unguwa ya ishe ku ya biya muku bukatun ku sai wani yazo ya ƙara masallaci dan ya raba kan mutane ya ware wasu ko da wani niyya ne to masjidul dirari to amma wani barayi ne ba su haka ba barayin da ba su haka kuma in za su ware za su ce muku wancan masallacin masjidul dirari ne shi yasa muka ware alhaji kuma a ka'ida wanda ya ware dan ya raba kan musulmai masallacin shine masjid dirani ina fatan ka fahimce so duk wanda yazo akwai masallaci na al'umma ya assasa wani ba dan karin ma al'umma masallaci ba dan ya raba kan al'umma to masallacin shi qara'inu sun nuni da cewa shine masjid dirani wallahu a'lam sura kai yanzu in ka ware ka je kai masallaci masallacin ka shine masjid dirani na'am a qara'in ayin ka ka'ida ce ko ba za ka ce a ni akan gaskiya nake su ma haka za su ce duk abin da za ka faɗa shi shi ma ɗayan zai faɗi na
kai su daya
ai wadatarwa ai jijji sai ka yi ai jijji sai ka yi salati so ɗaya ba zai wadatar ba saboda matukan ka ji sunan to kai salati malaman hadisi suna cewa inda za ka ji sunan manzan Allah wai malamin da ya fara sal'am Allah ya kare mu ba ana abbreviation ba na abubuwa in an zo wurin rubuta salati an yi salati sai a sa sat kawai ko to akwai da wani yana rubuta sala'am sayutu ya faɗa a cikin tadrib tadribur rawi wanda ya fara rubuta sal'amu sai da aka yanke mashi hannu imtihana watan a rayuwa sai da wani abu ya fara aka yanke aka yanke hannunsa hannun da take yanke sunan manzan a salati ga manzan Allah sai da Allah ya sa aka yanke ta ka fahimce ni saboda in ka ji kawai kai salati ko me kake haka in ka rubuta su dubu kai salati su dubu ka fahimce ni wannan shine kawai abin da ya wajaba gare ka shi yasa nake ganin kokarin masu irin zakiran nan sai kiran sunan sayyidina rasulullahi duk dai su ba hukuncin kila iri ɗaya bane amma dai mu abin na mana nauyi kwarai da gaske yana mana nauyi sosai na shi ne da biyu salamu ɗin na abu ɗaya ne in kana yi ga daina kawai da rubuta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cike sosai Allah ya matakardan albarka ya kara mata baɗi da ƙata kunshi sauran sai kana tsoron takardar ne ba za ta ɗauka ba kamar kamar wanda ke cikin karatun Qur'ani misali ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati zai zai tsaya
ko kai kake karatun ba eh ko kai kake karatun in kaman karatu ne haka ne na tilawa kai salati a zuciyanka yana da kyau a abin da ni kana karatun Qur'ani sai wani yake ya kira sunan
eh za ka yi salati ka cigaba da karatunka za ka iya karasa ayan sai kai salati sai ka cigaba da karatunka in kana sallah ne kawai ba za ka yi ba suna ganin ko kana sallah in ka ji za ka yi a zuciyanka wasu suna ganin haka amma malamai sun tafi akan in kana sallah in ba limamin ka ne ya faɗi ba bai halatta ka ce na'am wasu abokai da suka rubuta da su da shi ma da mai tambaya yanzu shi ne muke ganin muke dacewa saboda imamu sayyidi ya ce wanda ya fara yanki masa hannu a kai wanda ya fara wannan abbreviation din da tur da larabci ya sa sal'am na ba galibi masu karatun alkur'ani suna yin salati a wurin sunan manzon Allah na suratul fatih na amma a suratul safi na ya ce min ba da suhu ahmad kuma wannan ya
shi ma sunansa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma za ka yi salati na na na na kamar yaya kuskure wani iri kuskure kala-kala ne kuskuren tajwidi kamar ce alhamdulillah ya rabbil alamin ko ko alhamdulillah ya rabbil alamin a wannan karatun shi ta yi ya riga mu shiga aljanna wallahi sauri ma ai niyya ce wannan ba ma'auni ba ne niyyan zuciyansa ne bai iya faɗi ba ne yana so da ya iya faɗi ko da yake hadisin sinu bilalin inda layi shinun bai inganta ba bai inganta ba hadisin da ake cewa bilal na cewa ashadu allah ilaha illallah manzo Allah ya ce sinu bilalin inda layi shinun bai inganta ba to amma innamal a'malu binniyat ya fi kowa yana cikin mafi ingancin hadisai saboda haka niyyan wannan mutumin da kokarinsa da ya sami hali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da a wani hadisi ya ce wal ya ummahum aqra'uhum wani a wani hadisi kuma ya ce wal ya ummahum afqahuhum wani ya ce ma wal ya ummahum asannuhum saboda haka ala kulli halin aqra'uhum ma malamai suka ce ba yana nufin wanda ya fi iya rera qira'a bane yana nufin wanda ya fi sanin alqur'ani da hukunce-hukuncen cikin alkur'ani za ka sai mutum masani kwarai da gaske kwarai kwarai kwarai na muntaha a fikihu amma bai iya karatu da daɗin murya kamar wani waka yaro karami ma wanda yake yaro saboda wannan ba za ka ce bai karatun fatiha yana karatun fatihan shi tsanantawa ne kawai na wasu sai a ce wannan kamar bai karatu ba shi ke karɓa ai Allah ke karɓa shi kuma Allah niyya yake karɓa ina fatan ka fahimce ni fata-fata ba zai iya karanta fatiha ba akwai suna sani misali shi kwata-kwata bai iya karatu ba suna karatu amma suna canza abin harfa da ma'ana kamar yaya shi ne na ba ka sani kamar alhamdu ka ga alhamdu ai musawa ne ko daga hadamu ne daga hamdu abuwan daga hamadin ko ka ga an yi alhamdu amma ba haushe ina ya iya alhamdu sai ya sha shayi kawai za ka fi masa da abin da ya faɗa wajen muka zurfi a cikin wani ilimi wanda muna daɗewa a cikin shi muna karatunsa to za ka ga duk wannan abin da kake faɗi ma duka suna da uzuri ka gane ina nufin ilimin phonology in muka zurfafa a cikin shi za ka gane cewa ashe ba wani ma mutum wanda zai iya nutuki yadda manzan Allah ya babu saboda a ka'ida in ka lullukin harafi ko ni yanzu in na ce ha to har abada ba zan ƙara faɗin ha yadda na faɗi na farko ba har abada ko zan faɗi so miliyan kowace zan faɗe ta daban ne inda za a sa ta a na'ura a gwada saboda haka wannan haɗin ita ce ha baka gaba ture zai ga wani lokaci in zai faɗi sa sai ya kumbura ta sai ka ji ta za ba wani lokaci sai ya siranta ta sai ka ji ta sa ba ko saboda haka cancanza wannan ba zai tasiri sosai mai asali a cikin wannan abubuwan ba ya danganta da al'ada kaman yarbawa ne yan omu masu wani lahaja daga cikin yarbawa zai ce maka al'amdu ko hal'amdu hal'amdu ko hal kaga ba haɗin ne bai iya faɗi don gane ya faɗe shi wadai zai faɗi a ba kuma ha ne bai iya faɗi ba don ya faɗi ha shi ma da zai faɗi a da zai faɗi ya da ba a ne bai iya faɗi ba dan ya faɗi shi da zai faɗi ha ko duk ya iya faɗin su amma sai ya maida ha wajen a ya maida a wajen ha in ka ce ce a zai ce ha in ka ce ce ha zai ce a ko ba haka ba karatun shi daidai ne har ya iya in ya iya da gangar ya ƙi karatun shi mutum amma kafin ya iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma shi harka Allah alhamdulillah nan da kaji shi haka ya faɗa kamar ya karami ne ko inda zai ce liga ka ce liga zai ce a ba liga ya ce ba liga ko so da sai ya ji ka ce liga sannan zaka faɗa abin da shi ya faɗa a wajen to daga a'a to wanda bai iya ba gaba ɗaya ko misali bai karatu ba kwata-kwata bai san fatiha ba to wannan shi hukuncin shi ta zama ma mu har ya iya amma wajibinsa ne ya koya ya iya ko ba haka ba da can kafin kafin kafin misali musulunci ya karfi ya bayyana za a ce irin wannan mutumin ya tasbihi ya wadatar da shi kama yanzu ba wannan wadatarwa wajibin shi ne ya koyi fatiha na'am
kan matsalar matsalar iftijahi mutum yana sallah karatu ya tsaya masa na'am a yi masa buɗi akwai wani abu da ya faru a jigawa wani masallaci haka da je sallah asubahi imamun eh, suratul ahqaf yake karanta ya tsaya kusan mamu har sahun baya kuma masallacin yana da girma don akwai sahu ya kai sha ɗaya zuwa sha hudu har sahun baya an masa iftijahi bai ɗauka ba kusan sai da masallacin yanayi mai zama kaman karatu ake wannan yayi a can wannan yayi a can wannan yayi a can kan daga baya zo ya ɗauka ya karanta aya biyu ta sake tsayawa daga baya yau da ya dawo raka a ta biyu sai aka sake samun the same abu ƙarshe sai da wani a gaba ya kama karatun sallar gaba ɗaya ma ya kaman aya biyu uku kafin ya ɗauka da aka yi sallama sai limamin ya ce jama'a wallahi duk abin da kuke faɗa ban ji ba yadda kuke yi ba haka ake yi amma kun ga da wani ya kama yana yi da tartibi sai na fahimci me yake nufi sai na dora ban san lokacin da na tashi na cewa limamu kai ba ka karanta abin da ka iya ka tsaya sai ka mai da masallaci makaranta yayin sallah to mutane sai suka yi kai na ya zaka haka ya zaka haka sai na fita ina gida sai na ji sallar la'asar suna alƙunu to wannan ta sa gaba ɗaya na daina zuwa masallacin na sallah akan sallah ya matsayin wani
kai mulana ka ba mu labari ne ban sai kana tambaya ne shin akan shi wannan iftitahin ya ya kamata a yi ya ya shi kamata ɗaya to iftitahi wani mamun da liman din duk suna da kuskure mamun yanzu zamani ne ya zo wani iri kowa san iyawa ya yi yawa da an ji mutum ya ya makale zai tari ma in ba ya hankali ba zai gaji an ɗauka wai don a san fa an iya ko ba haka ba to wannan ma ba daidai ba ne idan mutum ɗaya kuma mutane da yawa idan mutane goma za su ce za su yi mashi gyara zai rudi zai rudi daga nan ba mamaki duk karatun da zai yi ta ƙara maimaita kuskure saboda an riga an ruɗa shi ba mamaki bane wannan saboda haka ka'idan iftita shine in aka yi masa bai iya ɗauka ba to a kyale shi kada kaman yadda ka faɗi a maida masallaci kaman shine la yushawish ba'dukum ala ba'dhin to wannan kenan shi kuma idan ya kasa ɗauka sai ya ruku shi ma ba wani laifi bane a ciki amma maganan cewa sai an karanta mashi tafsiri ko wani abu wannan da yana kokarin ya tabririn kansa ne kawai wallahu ala kunuci kuma a sallar la'asar wasu suna yi wasu suna yi wasu suna ganin cewa ba laifi amma mu dai a mazhaban mu mun tafi akan cewa ba a yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana mar'il da zikwan yayi kwana 40 yana mar'il da zikwan kunuti sai daga baya ya daina to kuma wannan dainawan shi ya dawwama a kai kasan su kasan abin da suka aikata wanda suka zo suka nemi a basu ƙura aka basu hayyar ƙura'in madinati suka tafi suka shahadantar da su bayan fitansu daga madina to dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta masu kuruti to kaga daga baya aka ce manzo Allah ya daina Imam Malik ya dauki cewa wannan daga baya manzo Allah ya daina shine akhirul amrayn min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ba za a taba wani kuruti ba in ba a sallan asuba ba shi ma a asirci Allahu a'lam to amma kamar yadda ka sani shahararren kissa ne na Abu Hanifa da Shafi'i ko ko da yake a cikin sallan asuba ne to amma dama matsala ce ta sabani Ahmad ibn Hanbal yana ganin za a iya kunuti a kowace sallah amma sai lokacin shada'id wato lokacin da wasu abubuwa masu girma suka faru cikin al'umma ana cikin wani jarabawa wani fitina wani kaza yaki makamantan wannan to za a iya yin kunuti a kowace sallah a ganin sa amma shi Abu Hanifa yana ganin ba za a yi kunuti ba ma kwata-kwata a kowace sallah ko imamu shafi'i kuma yana kunuti a sallan asuba a bayyane a bayyane kullum a sallan asuba kuma kunutun ma sai an tazo daga ruku za a yi a bayyane kakan aje sujada wata rana imamu shafi'i ya zo garin kufa zai yi sallah mutanen kufa aka tare ana sa a ji kunuti dan ba a taba ji ba ya zo limance sallan asuba sai ya ki kunutin aka ce ya imam wannan kuma menene haka kana jin tsoro ne ko kaza ce a'a yace mura'atan li khatir din almajiran imam bazan zo har gaban kabarin sa gaban almajiran sa kuma in ƙara wani raya sabani a cikin wata sunna wata fadila abin da bai kai farin labar da shi da bashi a sallah sallah tayi to haka ina ganin wannan bai kai ya zama dalilin shiqaq ba cikin al'umma zan faɗi irin abin da shehin mu ya faɗa akan sallama ɗaya ko ranar da aka yi masa tambaya akan sallama ɗaya ko biyu kuma zan maimaita wannan akan karatun bismillah ma dan yanzu wasu na ganin in kai sallah in baka ce bismillah rahman rahim ba kaman sallan ka bace yi ba ko aka wasu yan uwan mu suke gani wasu kuma suna ganin cewa in kai sallah in ka ce bismillah rahman rahim kaman sallan ka bace yi ba duka wannan ra'ayin biyu kuskure ne duka biyu kuskure ne shi yasa so da yawa ni da gangar wani lokaci in nazo sallah sai in bismillah wani lokaci sai in ban yi bismillah ba dan dai kawai a fahimta na abin da ni suna yi kamar yadda nake yawan faɗa mai uwa matsalan bismillah tare da fatiha inda hujjojin da na sani kaɗai su ne hujja to zan ce hujjar rashin yi hujjar malikiya ya fi ƙarfi amma sai na ji daga malami na ya ce a yi sai na gane cewa to yana da hujjan da ban sani ba sai na bi shi amma a nan a wannan matsalar kadai a cikin masail na fikihu a wanda nake cini nake taqlidi sirfa amma mutum yana iya kokari ya ga cewa ya gina akan hujjan da ya sani to in hujjan da na sani ne to hujjan shine kamar yadda na ga muku hujja aqliya mafi girma na Imam Malik shine bismillah ba aya bace shine sabanin da aka yi akai dan da aya ne da ba a yi sabani ba dan ba a yi sabani akan ko da alif lam mim ba ko akan ra din alif lam mim ra ba a yi sabani ba ko da kuma wani zai zo ya ce wannan suran babu ra ko alif lam mim sad babu sad yayi ridda dole a kashe shi ko ba haka ba kaga ko akan harafi ɗaya ba sabani kenan akan da shi ko ba shi to tunda ake sabani akan bismillah ya nuna cewa ba daga qur'ani bane a mazhabin maliki to amma kuma shehin mu ya ce a'a tunda aka ganta a rubuta a cikin qur'ani cewa nuna daga cikin qur'ani ne dan malamai sun iya kokari su cire duk abin da ba qur'ani ba daga cikin qur'ani wallahu a'lam wannan da duka yana nuna mana cewa matsalolin sabani bai kamata mu daga sanda saboda su ba ba matsalolin daga sanda ba ne ba matsalolin yaƙi ba ne ba matsalolin farillai ba ne matsaloli na sunan da na wafe Allah ya ganar da na wa alaikun salam
wanda farilla haka da sauran na'urkuri kamar ɗan kuma musulmi ne ko yana karatu a wurin ko yana karatu na ayyukan da la'ila misali kamar shauki yakan iya sa yi muryarsa yin abu a ciki yana dan nauye shi a wajen yanayin inda yake shukantuwa da amara sai aka tashi haka ana batu a gare shi ana magana cewa ko kamar wa aiki ya yi a ƙasa ya fi lada ko kuwa yin bayyana wa wa'an shi ya nuna cewa kamar wannan wai ya yi ne wani dan ko a sai a wannan niyya ba wanda zai mutu hukunci akan niyyarsa sai Allah ya sani Allah ne kada ya san niyyar da ya sa mutum yayi amma ba a so ka daga murya domin tashwishi ga wasu idan har daga muryan ka wani ma yana nan yana nashi zikirin wani yana nashi sallah in wannan daga muryan naka zai shawwasha musu to ba a so ka daga muryan ka sai ka yi ta yanda ba za ka shawwasha ba ka san tashwishi ko ba za ka yi disturbing din su ka fahimce ni wannan shi ne Allahu akbar na'am
ta alƙur'ani akwai wuraren da idan aka zo ake da yin ƙasar ƙasa da murya kamar inda wanda ke saba ma Allah wani bisan wata ala irin masu shi haka ne idan aka zo kuma irin wani mutum ko da yana ɗan ɗaga murya ne biyu da ɗan yi Allah ya ban sani ya ce akwai wasu ayoyi da idan an zo kamar wasu ayoyin yahudawa suna saba ma ubangiji in an zo ana ɗan ƙasa-ƙasa da murya ban sani ba na'am
samu sallah ta ƙarshe amma bai kasa bai samu ruku ba har kan ƙarshen eh so yanzu a nan zai tada ikama ne ya ya yi sallah ne koko zai ci gaba da
an yi sabani amma mafi kyau shine ya tashi ya bi sallah da ya bi sallan kuma in ya taso ya ci gaba da sallansa sai ya zama ya sami jami'i shi mai mamu yana mamu kuma a zuwa bi shi eto ba dai shi mamu ba ne to wasu sun ce za a bi shi amma ba wani hadisi kwara daya a duniya da ya ce za a bi wannan sallah inda shi mamu ne amma dai wasu malamai sun tafi akan za a iya bin shi
simtan ba na gida ce muna sallah liman ya sal- ya sallama mamu da na zo na shi na da sallama sai wani shi a dole mu bi shi mamu wanda ya wanda ya fi jabi liman to ya ce da mini kai da shi duk ba inda aka ce ku haka shi a wajen imam malik ma ko ma ba za ku yi sallah jami'i a wajen imam malik in aka riga aka yi jami'i a masallaci to ba wata jami'in da za a kare ko da ko liman shi kadai ya sallah da za a kira sallah afwan sai liman ya tashi ba ko ladan an kira sallah sai ba wanda ya zo masallaci ladan ya jira ya jira ba wanda ya zo sai ya sallah to duk wanda ya zo sai dai su sallah a wajen a wajen imam malik saboda ma gudun kada ma wasu su zo ana sallah su tsaya suna jinkirta alula ba su su bi sallah a raba kan al'umma to dan yi musu tsananta su ala kulli halin da kai da kai faɗi da waɗancan din duka ba wani hujja daga hadisi wanda yace ayi ɗayan abin da kuke sai ya dan watan gamsu kala biyu ne akwai gamsu da ido ko wanda ake yi mutum kai gamsu mutum da ido akwai gamsu da jiki kaɗan hauri mutum haka kaɗan ko da hannu ko da kafa to fa yagmizu ni yana nufin irin wannan na kafa ko na hannun ne ko da yake wannan ka'ida ƙari ne a cikin sallah amma barura ne shi yasa malamai sun yi sabani an yi maganganu da yawa a cikin shin ya halatta ga mai sallah idan ya manta wani abu daga cikin sallah ya nemi wani ya masa ishara to malamai dai ijma'an sun tafi akan cewa bai halatta ba in ba a cikin fatiha bane musamman idan wani ba wanda kake sallah da shi wanda kake sallah da shi ne ko wanda kake sallah da shi ne abin da ya wajaba gare ka shine kai ta maimaita ayar har ya gane cewa baka san ayar gaba ba wannan idan ba fatiha bane kenan amma idan idan fatiha ce kai amma in ba fatiha bane in kai maimaita aya shikenan Allah ya karba sai ka tsaya nan wasu malamai ma suna ganin ba laifi kama ɗauko wata ayan daban saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai ka tsallaka kawai ka koma wata sura ka ci gaba matukan dai baka hada ayan azaba da ayan rahama ba ba komai matukan baka dauko ayan rahama ka gwama ta da ayan azaba ba in dai misali kawai kana cikin karatu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ko ce kawai menene rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan saboda ai duk addu'a ne ma'ana tun da dai ka manta ne ka kasa ne a wasu ke ganin cewa za a iya yin haka wasu kuma suka ce a'a watan abin da ya wajaba shine idan ma'amunka kuna sallah tare to zaka iya kowace ishara wacce ba za ta fita ba saboda lura da wannan hadisin wanda ba za ta fita daga hai'an sallah ba misali kai wani abu wanda ba zai nuni zuwa ga watan kaman wani aiki ne daban daga cikin ayyukan sallah ba idan wanda zai maka tuni ba tare kuke sallah ba to malamai sun tafi akan da ya halatta musamman idan shi yana nashi sallan ne ma sun ce sallan shi ta ɓaci idan yana cikin sallah su karatunka misali ya tsaya ka manta sai ya tuna maka yana cikin nashi sallan to shi tashi sallar ta ɓaci bai halatta ya tuna maka ba dole ya barka ka ci gaba kuma dama dai kamar inda muka ce ai ba dole bane sai ka karanta sura gaba da in ka dauko sura ka manta ka maimaita ta in ka kasa ma kawai shikenan ka ce kamar inda muka ce ka karanta kowace aya kawai shikenan Allah ya karba kuma sallan mutum tayi wallahu alam to dalilin haka dai suke ganin cewa wannan gamsu din da yake yi ba yana nufin cewa yanzu shikenan idan ka manta sura kana cikin sallah ka manta wani abu kai gamsun mutum ba wannan yasa har suka yi maganganu da yawa akan rike mushaf ma tare da sallah ko duba mushaf kana cikin sallah sai ga qur'ani a gefen ka misali ka manta aya ka dauko mushaf ka duba ka ci gaba bai halatta ba shi ma ya zai bata sallan mutum amma idan fatiha ne to dole ka ɗauko saboda kamar yadda muka sani dole ne mutum a cikin sallah ya karanta fatiha gaba ɗayanta ko la salata liman lam yaqra bi ummil kitab saboda haka dole ne mutum ya karanta fatiha anan shi ma malamai sun yi bangaru da wannan shine yana cikin dalilan da sabani ya karfi a wancan matsalar da muka fara karatu a kanta watan matsalar karatun fatiha gaba ɗayanta a cikin sallah kaga a mazhaban shafi'iyya idan ka zo ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kai karatu sallar ka bace ko ba haka ba saboda dole a karanta Fatiha gaba ɗayanta a cikin kowace sallah watan ina nufin lazimul mazhabi din ba abin da fatawan mazhaban yace ba in ka zo ka ce Allahu akbar ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sallan ka tayi amma lazimin maganan mazhaban an fahimci magana na saboda Imam Shafi'i a fahimtansa fatiha bismillah aya ce a cikin fatiha to idan ka zo za ka yi karatun sallah sai ka ce allahu akbar alhamdulillah ka yanke surar fatiha idan ka yanke surar fatiha sallanka ba ta yi ba musamman a wajen masu ganin dole a karanta fatiha a cikin sallah akwai masu ganin ba dole ba ne abu a nifatan nu'man yana tafiya kan cewa ba dole bane ko da yake jamhurin malamai sun saba da wannan ganin nasa shi yana ganin cewa in kace Allahu akbar kace marajal bahrain yartaqiya kai ruku'unka sallan ka tayi saboda fakra umma ta yassara min alqur'ani to amma dai wannan fatawa ce marjuha kwarai da gaske saboda hadisi ya saba da shi ya fahimci aya ne kawai ya ya fahimci fassarar aya to alhali kuma hadisi ya zo ya hassasa wannan itlaqin dake cikin aya menene hadisin da ya hassase za mu karanta shi a baya la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ko bi ummil kitabi ah babul qira'ati fi subh wannan babin yana magana akan karatu a cikin sallan asuba watan me ake karantawa a sallan asuba حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير كده أن أبا بكر الصديق سيدنا أبو بكر الله يكرمه masa صلى الصبح ياي صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما sai ya karanta suratul baqara a cikin rakawo'in duka rakawo'in guda biyu a nan wurin faqara fiha suratul baqara fi rak'atayn kiltayhima malamai sun yi sabani wasu suka ce ya raba suratul baqara ne a raka'an farko ya karanta rabi a raka'a na biyu ya karanta ragowar rabi mun san kuma suratul baqara izifi hudu ne da salasatu arba'in wata izifi hudu ne da rubu'i uku ko da ƙari akan haka ma saboda aka karanta suratul baqara kamar mutum a ce kowane izifi ya karanta kowane raka ya karanta izifi biyu da sumuni kenan in za ka karanta suratul baqara akalla za ka raba to kuma in mutum zai fara sallan asuba a farkon lokacin asuba ya karanta suratul baqara gaba ɗaya tartilan dan yanzu kuma zamu ji hadisin sayyidina Umar yana karatu a hankali dan fiqihu ne karatun wato dan kasancewa wannan suratul baqara da ya karanta ba wai warre yake tafiya ba a'a tartilan yake yi yana ba kowani sauti da kowane harafi haƙƙinsa to matukan mutum zai ba kowane harafi haƙƙinsa rana za ta fito masa yana sama ko saboda haka malamai suka tafi akan cewa wancan ka'idar na cewa makruhi ne mutum ya bari lokacin sallar ta fita yana sallah to istisna'i ne sallan asuba ko mun karanta a baya ko in ce na faɗa a baya cewa makruhi ne ka fara sallah cikin lokacinta ka bari kai ta jan sallan har lokacinta ya fita na muftarinta to wasu ka ce istisna'i isha'i afwan asuba da magriba wannan istisna'i ne matukan ka fara cikin lokaci amma dai ka'ida man adraka rak'ata min as-subhi qabla an tatlu ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-asri qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-asra wannan ita ce ka'ida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana matukan mutum ka sami raka'a daya watan ko kai ne kake mamu ko kai ne zaka yi sallan ka kai daya ka sami raka'a daya cikin sallan asuba kafin rana ta fito to shikenan ka sami sallan asubanka matukan ka sami raka'a daya cikin sallan magriba ka al'asar kafin rana ta fada shikenan ka sami sallan magriban ka cikin lokaci wallahu alam kuma dai wannan hadisin shi ma yana ayyada mana wannan wannan kuma yana nuna mana tsananin matan matukan kurewan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin tsawaita sallolinsu musamman idan suna sallolinsu kadai koko da ma'amun da ba za su cutu da karatun da ake yi ba wallahu alam wasu ga tafi akan cewa a'a ya karanta ta ne a raka'an farko daga farko zuwa ƙarshe ya karanta a raka'a ta biyu ma tun daga farko har ƙarshe ma'ana ya karanta suran su biyu kenan dan ya nuna mana cewa ba laifi bane mutum ya karanta sura kuma ya maimaita ta a raka'a ta biyu ma zaka iya ka tada akwai wani ma ko wanda sayyidina rasulullahi aka kawo mishi karansa wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya kasance idan yana sallah ra kowace raka'a Allahu akbar ya gama Fatiha qul huwallahu ahad raka'a ta biyu ya gama Fatiha qul huwallahu ahad isha'i aka zo an gama Fatiha qul huwallahu ahad aka zo ya Rasulullahi ga wani shi kullun aka zo sallah da ya gama Fatiha sai ya dauko qul huwallahu hadisin shi na Bukhari yazo aka zo aka ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi ga wannan aka kira shi lafiya me yasa kake haka yace wallahi Rasulullahi san ta nake yi so yace wallahi san kada ita ya shigar da kai aljanna hubbuka iyaha adkhalaka aljanna san kada suratul ikhlas din nan ya saka a cikin aljanna dan haka ashe watan ba laifi bane mutun ya zama yana maimaita same surori ko the same ayoyi a cikin kowace raka a cikin sallah ɗaya wallahu a'lam وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه yace ya ruwaita daga Imam Malik da da isnadin hadisin da ya gabata daga Hisham ibn Urwa mun san Hisham ibn Urwa ibn Zubair daga abihi Urwa ibn Zubair kenan Allah ya kara masa yarda wanda muka ce shi tabi'i ne yayansa sahabi ne Abdullah ibn Zubair dukan su yayan sayyidatuna Asma'u ne zatu ne tsakai tsakanin su da Abdullah ibn Zubair da Urwa ibn Zubair shekara 22 shi kuma abdullahi ibn zubair shine farkon wanda aka haifa a madina a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam sai aka wannan nuna mana shi an haife shi kaman cikin karshe karshen khilafan sayyidina Umar kenan wallahu a'lam ya ji sayyidina Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a yana cewa sallaina wara Umar ibn al-Khattab mun yi sallah a bayan sayyidina Umar ibn al-Khattab sallan asuba fa qara'a fiha bi surati Yusuf wa surati al-Hajj sai ya karanta suratu Yusuf a raka'ar farko ya karanta suratul hajji a raka'a ta biyu wannan yana nuna mana ladabin karatun alkur'ani a cikin sallah shine a duk lokacin da za ka karanta sura ba wai wajibi bane amma dai shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lizimta ya saba yi ba a ji yana yin sabanin haka ba in ka karanta baqara to a sura ta biyu sai karanta ali imrana ba za ka fara a raka'an farko afwan ka kafa karanta nisa'i a raka'a na biyu ka zo ka karanta baqara ba ba can ana son ya zama kana tanazzul ne wannan shine ladabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ko da yake ba wani nassi da yace sai an yi haka wallahu a'lam dan haka ba laifi bane raka'an farko karanta kula a'udhu birabbin nasi raka'a na biyu ka dauko bakara ba laifi ko kadan ciki ko balle idan an sami kisa mai ikhlas ko banda ya sauke ikhlas ya dauko bakara so qira'atan bati'a watan karatu a hankali ba da sauri ba فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر yace a to idan haka ne aiko wallahi zai zama lokacin da zai tashi to alfijir ya fito qala ajal yace eh hakan ne wannan hadisin yana mana fassaran watan hadisin sayyidina abubakar domin shi a can an faɗe shi a dunkule me ya faru ba a faɗi cewa misali ya kai lokacin da alfijir zai keto ba wannan yana fassara mana cewa hakan yana faruwa har a kai lokacin ketowan alfijir mas'ala na farko kenan mas'ala na biyu yana mana watan nuni da cewa ba laifi bane cewa din nan kada ai zikiri lokacin da alfijir yake ketowa ko kada ai sallah lokacin da alfijir yake ketowa ba ana nufin mutumin da sallan ta same shi ko alfijir alfijir din ta same shi yana cikin sallan bane ana nufin kawai daidai alfijir na kitowa ka tashi ka kama sallah shi ma banda sallan farilla idan mutum ya manta sallan farilla ya tashi a gigice misali sallan asuba alfijir yana kitowa ba zai ce ba zai salla ba sai alfijir ya gama kitowa gari ina cewa alfijir wata ina nufin watan gari ya waye a a a to ba zai ce ba zai tsayar da sallah ba saboda gari na wayewa watan shams rana tana fitowa a'a zai ci gaba da sallansa saboda sallan farilla ne saboda sallan farilla ne wallahu alam anan wurin laqad kana yaqumu hina yatlu ash-shamsu ah hina yatlu al-fajr afwan ina cin ina fasara hina tatlu ash-shamsu hina yatlu al-fajr watan yana fara sallan kamar yadda muka faɗi hadisin sayyidina Abubakar tun farkon lokacin al-fajr yake fara sallan shi kaga mas'alan shararriyar mas'alan sabanin nan na isfar da watan yin sallan asuba a farkon lokacinta ko yin sallan asuba bayan haske ya dan fara bayyana wani lokaci ne mafifici kamar yadda muka sani mazhabin malikiya suna tafiya cewa sallan asuba yin ta a farkon ta shine mafifici Allahu a'lam qala ajal yace eh haka ne وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة ابن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا أرويت على إمام مالك دقى يحيى بن سعيد الأنصاري كنا da shi da rabi'atu ibn abdurrabi abdurrahman rabi'atu ibn abi abdurrahman ko rabi'atu ibn abdurrahman duk ana kiran shi shi ne ake cewa rabi'atu ra'ayi shahararren malamin nan a sun ruwaita daga alƙasim ibn muhammad alƙasim ibn muhammad ibn abubakar jikan sayyidina abubakar ne dai wanda muka sani ɗaya daga cikin manya-manyan fuqaha'u at-tabi'i shi kuma ya ruwaita daga furafisa ibn umair al-hanafi ko yana bada labarin cewa furafisa ya ce mashi ma akhastu surata yusuf illa min qira'ati uthman ibn affan iyaha ban haddaci suratu yusuf wasu ka ce a'a ban ji suratu yusuf ba sai daga karatun sayyidina usman wasu ka ce a'a ban haddace ba sai daga karatun sayyidina usman a cikin sallah saboda a cikin sallah asuba min kathrati ma yuraddidu halana saboda yawan yanda yake yawan maimaita karatun suratu yusuf a cikin sallah wallahu a'lam وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة الرواية daga Imam Malik daga Nafi daga Abdullahi ibn Umar ya kasance yana karantawa a cikin sallan asuba a cikin tafiya watan kaga anan yana yi watan saboda yana cikin tafiya ne dan haka sai ya gajarta su yana karanta bisuwarin ashril awwal min al mufassal ya suwarul mufassal wasu malamai sun yi maganganu da suka ce tun daga wal fajr su ne ake ce ma suwarul mufassal wasu suka ce a daga wal duha su ake ce ma suwarul mufassal watan dai surorin da ake fassala su da takbirat din nan in an zo karatun su kamar yadda mahaddatan qur'ani suke yi to ma'ana dai ana nuna cewa wani sallan ana karanta dogayen surori wasu sallan ana karanta gajerun surori musamman idan a cikin tafiya mutum yake ana son ba laifi ba ne koko an so ma ya karanta gajerun surori ya sauri ya gama don yi muwasalan sayar ɗin shi shi yasa har na filfilin ibada har sallan kanta an gadarta mashi ita sallan kanta misali mai raka hudu an mayar masa da ita raka a biyu to balle kuma na filfili da sauran abin da ya shafi tsawaita karatu da sauransu باب ما جاء في أم القرآن حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لهقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين الفاتحة حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السوع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته arwaita daga yahya daga imam malik daga ala ibn abdurrahman ibn yaqub ya ce sa'id maula amir ibn kuraiz ya bashi labari sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kira ubay ibn kab wata ubay ibn kab yana cikin sallah sai sayyidina wannan riwayar imam malik ya zo da shi a haka amma wasu riwayoyin sun fassala hadisin yana cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai bai amsa ba saboda ganin cewa yana cikin sallah ne baya idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ba na kira ka kana sallah ba yace ya rasulullahi ai ina sallah ne yace ah baka ji Allah ya ce istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum ba baka ji Allah ya ce ku amsa kira kiran Allah da kiran manzan Allah in ya kira ku ba saboda haka ai ko kana sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ka yadda ita munajati ne da Allah ibada ce tsakanin bawa kadai da ubangijinsa amma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ya kira ka a wannan lokacin dole ka amsa masa dole ka amsa masa shi yasa mutum yana cikin sallah kamar yadda muke yau maimaitawa yana cikin sallah yake gaida shi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a cikin sallah saboda nuni da azaman girman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to ala kulli halin sai dan ubayyu bai san wannan hukuncin ba shi yasa yana sallah wannan yana nuna mana cewa mutum zai yi a kira shi yana sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana inna fi salati da shukran zai yi a kira shi yana sallah ya ji an ce wani daga cikin sahabbai sai na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu idan aka shigo mashi bako ya shigo mashi yana cikin sallah ya sallama saboda in ya sallama a ka'ida dole ka amsa a ka'ida in ba kana cikin sallah ba da saboda haka shi in yana cikin sallah aka sallama sai ya ce udkhulu misra insha Allah aminin sai ya ci gaba da karatun shi ko kaga ya nuna mai sallan ya mai sallaman ya shigo kenan ba ko to wallahu a'lam dai wannan duk wani abu wanda yake ishara kaga ayin Qur'ani ya karanta bai kari akai ba kuma yana nuni da a shigo din wallahu alam ala kulli halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje baya idan da sallah ya rike hannun sayyidina Ubay ibn Ka'ab saboda sayyidina Ubay ibn Ka'ab Allah ya azurta shi da baiwan qira'a to yana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sauraron shi sai yaji kai wannan irin yabo da yake mu Allah zan bashi tukunci dan shi manzo Allah an kai ba mashi Allah ko mun san kissan mutumin da ya zo wajen sayyidina Rasulullahi bayan ya idan da addu'a manzo Allah ya bashi hadaya mai yawa ita Rasulullahi wannan ne me kuma yace li husni sana'ika ala Allah azza wajalla saboda kyautata yabanka ga Allah saboda iya yabanka ga Allah shi yasa na baka wannan sadaka to sai na ubayyu ka san makaranci ne manzo Allah shine wanda sayyidina rasulullahi yasa yi masa karatu ko yace yace ya rasulullahi akrau alayka wa alayka unzil yace uridu an asma'ahu min ghairi to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisin akraukum ubay duka dai yana nuni da cewa sayyidina ubay ibn kabin watan makarancin alqur'ani ne ya iya man yuridu an yasma alqur'ana zabtan tariyan kama unzila falyaqra ko falyakhudhu an ubay ibn kabin to yace ma ya rasulullah inni la arju alla takhruja min almasjid fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadi sai sayyidina rasulullah ya rike hannunsa mai albarka wa yuridu an yakhruja min babil masjid shi lokacin sayyidina ubayyu yana shirin fita daga kofar masallaci fa qala inni arda arju alla takhruja min al masjid hatta ta'lama suratan ina neman kada ka fita daga masallaci har sai ka san wata sura ma anzalallahu fit tawrat Allah bai saukar a cikin at-taura wala fil injili kuma a cikin injila wala fil qur'ani a wata riwaya wala fil furqani kuma a cikin alkur'ani mislaha Allah bai saukar da makamanciyanta ba wani yana nufin dai suratul fatiha ita ce mafificiyan dukkan surorin alkur'ani mai girma kaga ulwar lawa tana da ɗaya bisa uku uliya ga kafirun tana da ɗaya bisa uku to da kuma fatiha ta fi su so da haka ita nawa take da shi dole dai karatu ne mai yawa sai an yi ta karatu za a fahimci abin to ala kulli halin babu sura mai girman ta a cikin alkur'ani domin ita sura ce wadda ta tara dukkan abin da ke cikin alkur'ani don duk abin da ke cikin alkur'ani ɗaya abu tara ne babu na goma ko dai as-sana'u ala Allah shine kake faɗi a cikin alhamdulillah ko tauhidi shine kake faɗi a cikin rabbil alamin ko wa'd alƙawari na rahama da tausayi da jinki shi kake faɗi a cikin ar-rahmanir rahim ko waɗi tsoratarwa ga masu samu shi kake faɗi a maliki yau min dini don duk mutumin da ya ji maliki yau min dini ya kamata ya tsorata ko shari'a shi ne kake faɗi a cikin iyaka na abudu ko haƙiƙa shi kake faɗi a cikin iyaka na ta'iru ko addu'a shi kake a cikin ihdinas siratal mustaqim ko qissa shi ne siratal ladina an'amta alaihim ko ko watan a la'antan watan watan wanda Allah subhanahu wataala ya korantar da su shi kake fadi a cikin gairin maghdubi alaihim wal dhalin so haka dukkan Qur'ani babu wani abu in ba waɗannan abubuwan ba dan haka malamai suke cewa wasu kuma suka ce a cikin suratul fatiha akwai sunayen Allah guda biyu kowane suna yana ishara zuwa ga ɗaya daga cikin arkanul islamin hamsa ko alhamdulillahi lillahi yana ishara zuwa la ilaha illallah kalimatut tauhid rabbil alamina yana ishara zuwa ga sallah saboda sallah tana tarbiyyan zukatan mutane to shi kuma rabbil alamina tarbiya ne ko arrahmani yana ishara zuwa ga azumi domin azumi yana haifar da jin kan mai arziki ga mare shi arrahimi yana ishara zuwa ga zakka domin zakka tausayi ne na mai shi ya fitar wani abu ne ka fitar daga jikinka ka ba wani ko tausayi ne ga wanda ka ba din ko maliki yaumiddin yaumiddin ranan da ake taruwa gaba daya a zo yawmul hashr ko kaga aikin hajji da ake zuwa gaba daya so duka dai wannan dai malamai sun yi maganganu da yawa an ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama afwan ya zo a hadisi tafsir ya zo a kalam maqtu'an watan wata rana an ce ma wani ba yi da lafiya ya zo a hadisi an ce kan sayyidina hasan ne ibnu aliyin radiyallahu anhuma ko ba yi da lafiya aka saukar ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya mashi magani da suran da babu fa'i a cikin ta suran da ba fa a cikin ta to a duk qur'ani suratul fatiha ita kadai ce suran da ba fa a cikin kowace sura da fa'u harfin fa banda suratul fatiha kaga ita sunanta da fadin ya fara amma cikin ta ba fadin ta san hikimomin ubangiji suna da yawa kaman can masu cewa kowace sura bismillah farkon kowace sura ne sun ce kowace sura dole ta fara da isti'ana da Allah shi yasa har bara'atu ma so da sirrin bismillah wajen harafin fadin ya kunshi sirrin bismillah to har bara'atu min Allah da aka ce kada fara da bismillah sai da aka dauko harafin fadin aka fara da ita saboda sirrin bismillah ne ana son shi a cikin kowace sura a cikin mazhabin masu ganin aya ce a cikin fatiha da kowace sura wallahu ala so ala kulli halin da sunan fatiha kamar yadda kuka sani kuma ita rukiya ce ko hadisin Khalid ibn Walid yana nan shahararre duk kun sani ma azraka annaha rukiya wanda wata rana sun zo wucewa ta wani gari sun nemi mutanen garin su ba su masauki su kula da su ba su kula da su ba sai kunama ta harbi mai anguwa daga cin garin suka ce ai sai a bamu magani ku taimake mu kuna da wani abu ya ce wallahi sai an biya suka yi roƙon duniya Khalid ibn Walid ya ce wallahi sai an biya a kawo akuya ɗaya ce sai an ƙara sai da aka haɗa goma ya ce tushi ke ne yanzu kan kungiya ladan addu'a ya ce to sai karanta fatiha a ruwa ya tofa ya ba dakaci dakaci na sha yi miƙe kamar na ma na shaƙa miƙe ƙali kamar ya tashi daga kawai ba sauran ciwo an ce idan mutum kunama ta harbe shi in ya karanta baitin nan na sho balarabe ya siro lakbaru amma iyakan nan zan tsaya ba zan karasa baitin wanda ya san ya in ya karanta sau uku karin zai faɗi nan take an ce mujarrabu ne a to ala kulli halin sai a sai sarkin gari ya warke daga ce ya warke daga ce ya tashi aka ce ato wannan kudi ba za a ci ba dole a je wajen sarki a wajen sai na rasulullah afon ya faɗi abin da zai faɗi a kai aka je wajen sai na rasulullah ya ce a ya ce aiku ci nima ku bani ka suna idrobu libi bi sahmi ma adraka anna ha ruqya so da aka je suratul fatiha magani ne kuma da ya ta kunshi abubuwa da yawa wanda ba ma za su iya faɗin mu faɗuwan manu ba ba mu san komai daga ciki ba qala ubayyu faja'altu ubdi'u fil mashi ubayyunu kabin yace sai na zama ina dan jinkirta tafiya na wata ina tafiya a hankali raja'a zalika fatan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da ni wannan abin thumma qultu ya rasulullah as-surata allati wa'adtani ya rasulullah suran da kai mun alƙawarin ta qala kaifa taqra'u idza fatahta as-salata ya kake karatu idan ka bude sallah faƙara'atu alhamdulillahi rabbil alamina kaga wannan shi ma ƙari ne a cikin hujjojin imamu malik cewa bai ce bismillahir rahmanir rahim ba ya fara kawai alhamdulillahi rabbil alamina ko da yake masu kuma wani ɗaya ra'ayin imamu shafi'i na cewa bismillah ta ce maka ai bakaratu alhamdulillahi rabbil alamina yana nufin na karanta suratul fatiha ko saboda daga cikin sunayen da suratul hamdi ko ko a ce suran sura kamar yanzu ba haushe zai ce kula a'udhu bi rabbin nas yana nufin suratul kula a'udhu bi rabbin nas ko sura ka sai na karanta suratul hamdulillahi rabbil alamin dan haka su auren su wannan ba hujja bane kamar yadda Imam Malik Allah ya kara masa yarda yake ganin wancan hadisin ne na Bukhari da Muslim wanda kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaftatihu salata bilhamdulillahi rabbil alamin wannan shine riwayar da ke Bukhari riwayar muslim sai ya ce wala ya ƙulu bismillahir rahmanir rahim to da yawa daga cikin malamai suke ganin cewa wala ya ƙulu bismillahir rahmanir idraji ƙari ne na maganan ɗaya daga cikin masu riwayar hadisin zaton shi bilhamdulillahi rabbil alamina yana nufin kai tsaye yana fara cewa alhamdulillahi rabbil alamina sai ya ce haka su kuma a ganin su ai ana nufin bi suratul hamdulillahi rabbil alamina wato yana fara sallah da surar nan wanda take farawa da alhamdu ko a cikin ta da alhamdulillahi rabbil alamin amina da haka su a wajen su har yanzu wannan ba hujja bane wallahi ba hatta ataitu ala akhiriha har na iso karshen ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hiya hadhihi suratu ita ce wannan sura wa hiya sab'ul mathani ita ce kuma asab'ul mathani an yi sabani da yawa akan menene asab'ul mathani amma ga yanan walakat ayin sai naka sab'an min al mathani wal qur'an al azim ko to ga yanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana menene asab'ul mathani anan wurin cewa suratul fatiha ita ce kuma asab'ul mathani wal qur'anul azim allazi utitu ita ce kuma al qur'anul azim wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani wanda watan daga ciki ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi abuwa dayawa wanda bai ba kowa ba daga cikin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda bai ba kowa ba shine suratul fatiha watan kamar yadda aka ce ma'an sallallahu alaihi wasallam fi taurati wala fil injili wala fil qur'ani malamai suna cewa ismullahil a'zam ma mafi girma yana nan a cikin wannan suran wallahu a'lam wanda Allah subhanahu wata'ala ya bani to wannan dai duka suna kokarin tabbatar da hujjan cewa alhamdulillahi rabbil alamina shine farkon abinda ake fara sallah da shi wallahu ala daga cikin hujjojin su su mazhabin malikiya shine hadisin sayyidatuna Aisha na farkon sahih bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo mashi malaika jibril ya zo mashi bai ce mashi wajen ikra bai ce bismillahir rahmanir rahim ikra ba ya fara mashi da ikra ne sura ka suratul ikra ta fara ba bismillah sura ka bismillah ba aya ne a cikin surori kamar yadda ba aya bane a cikin Fatiha wallahu a'lam haddathani an malik an abi nu'aym wa habib ibn kaysan annahu sami'a jabir ibn abdullah yaqul man salla rak'atan lam yaqra fiha bi ummi alqur'ani falam yusalli illa wara al-imam ruwaita daga imamu malik daga abu nu'aym wa habib ibn kaysan abu nu'aym suna da yawa shi yasa ya bambanta fatan akwai abu nu'aym wa abu kaysan wannan yana tabakan malaman imamu malik akwai abu nu'aym al-fadl ibn dukayn wannan yana tabakan sa'o'i ko kuma almajiran imamu malik akwai abu nu'aym al-asfahani wannan tsakanin shi da imam malik akwai tabaka ya kai bakwai ko shida shi yana cikin almajiran irin su abu dawuda afwan irin su imam tirmidhi shine abu nu'aym shahararre mai hilyatul awliya shine al-asfahani wanda ya rayu a farko farkon karni na hudu so da haka in aka ce abu nu'aym kawai dole ka kalli wane ne yace kamar dai ka'idan da muka faɗi a baya wajen gane in aka kira mutum da kunyarsa ya zaka gane wane ne cikin waɗannan masu kuna ɗin ko kuwa kira mutum da suna mujarrad ba a ce ibn wana ba kamar cikin sahabbai kawai a ce abdullahi to sai ka duba ga wanda ya zo daga abdullahi din ya ruwaita mutumin wani gari ne idan mutumin madina ne sai ka ce abdullahi ibn umar ne idan mutumin kufa ne sai ka ce abdullahi ibn mas'ud ne idan mutumin makka ne sai ka ce abdullahi ibn abbas ne so haka domin an san kowannan ɗaya daga cikin waɗannan masu riwayan wannan garin in suka ce abdullahi to wannan ɗin suke nufi wallahu ala to ya ji jabirun abdullah Allah ya ƙara masa yarda yana cewa man salla raka'atan lam yaqra fi hadhihi ummul qur'ani falam yusalli mutumin da ya sallan wata raka'a bai karanta ummul qur'ani ba watan fatiha a cikin sallansa ba ko a cikin raka'ansa ba to ai falam yusalli kaman bai salla ba watan karatun fatiha wajibi ne a cikin sallah illa wara al-imami sai idan mutum yana bayan liman shi ma a sallah jahariya idan liman yana sallah wacce yake bayyana sallah to kai in ka zo za ka yi sallah a bayansa babu laifi a nan wajen koko ba an so a nan wajen ka saurare shi amma idan sallansa sirriya ce to dole a mazhaban malikiya kai karatu kai ma kamar yadda liman yake yi haka a mazhaban shafi'iya da da yawa daga cikin mazahib abu hanifatun nu'man ya tafi akan cewa da ahmadu muhammad a wani kauli akan cewa in kana sallah a bayan liman fa qira'atul imami lahu qira'a na ga ya wani kissan Abu Hanifa da da hiwar din shi da wasu mutane ko a satuttukan da suka gabata wanda suka zo suka same shi cewa ya zaka rika cewa dole ma mu sai ya karatu tare da liman yace ai kun min yawa ku zabo mutum ɗaya cikin ku mu gana da shi suka wakilta ɗaya ce kun yadda kun wakilta shi suka ce mun yadda kun yadda duk abin da ya ce kun ce suka ce mun yadda in ya magana ya yi kun yi magana da yawon ku suka ce mun ya ce to shi kenan alabama alkhairi an gama domin ai in ka sa liman a gaba ga wakilta shi to ai shi ke gaba kira'atul imami laka kira'a karatun liman karatun ka ne kawai yadda yanzu a lamarin duniya maganan wakilin ka maganan ka ne wallahu alam Allah subhanahu wataala ya kara ganar da mu hadisin da yake zuwa yana da tsawo ina ganin zamu wadatu da abin da muka samu domin tambayoyi Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka ji Allah subhanahu wataala ya sa na tsoron Allah na da tambaya sai a na na
tambayoyi da guda biyu akwai maganar nafila cikin tafiya halin tafiya na jin suna kaurara magana cewa bai halatta kwata-kwata mutum ya nafila ba lokacin da yake halin tafiya a ba gaskiya bane ya halatta kwarai da Allah sallallahu alaihi wasallam yana nafila shine ma dalilin da zaka ji cewa ana cewa yusalli annata jahad bi anna tawajjahat bihi rahila wato duk inda abin hawansa ta nufa in dai lokacin da aka tada sallah an kalli gabas to alqibla duk inda abin hawan ta ta nufa kuma ba komai yana daga ciki ai ba sallan farilla ake nufi ba sallan nafila ake nufi ko ba haka ba saboda haka yana ana nafila ana cikin sallah wannan shine mafi girman hujja amma dai an so maka kai makan ka rangwame shi yasa ma ake son nafilan ma kai akan rahilan ka kawai a saboda tsananin rangwame in ka sauka zaka yi sallah kawai kai iyakan farillan ka ka kama hanya ka cigaba da tafiya na'am a mutum da yake akwai masallaci da yake suke zuwa da abin da yana da inkari kan shi yana da eh akwai inkari akan abin abubuwan yana ganin cewa kamar sun fita daga yadda zai iya bin su sallah kamar me ne yawa yau aka wa kallon kamar akwai magana da suke cewa kamar irin su azumin rajab da kamar irin ashadu an la'ila illallah wa cewa da wula shirka ana kiran sallah sai dai suke da mutum ya sha giya to da gida ne Allah ya hana wancan ma Allah ya hana wannan dakikanci ne wannan watan watan watan ban san da me zamu sawwara wannan ba a ce mutumin da yake azumin rajab azumin rajab na'am hadisan azumin rajab gaba ɗayansu ba su inganta ba amma nafila fada'ilul a'mali ba sharadi ne sai hadisi ya inganta ake yi ka fahimta fada'ilul a'mali wata abubuwan targibu raga'ibu malamai suna cewa idza rawaina fi targibi wa tarhibi tasahalna wa idza rawaina fil ahkami shaddadna azumin rajab raga'ib ne targibi da targibi ne saboda haka a malamai suna tasahul a ciki kuma sannan hadisan in ka hada su waje ɗaya gaba ɗaya to sashinsu suna ƙarfafa sashi watan ba zan ce watan a taron su in ka tara su waje ɗaya to sun kai ƙarfin a ce hadisi hasan guda ɗaya wannan muna yawan bayanin yaya ba'ifi in ya haɗu da wani yake itibadi yake ƙarfi da wani ba'ifi to hadisan da suka fi inganci na hadisin manzo na sahabi azumin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wata gaba daya shine Sha'ban da Muharram sune mafi inganci amma ba wanda yana nufin in mutum yace zan yi azumi duk shekara ya kara Allah ya saka ala alkhairi wani ka yayi kafin kai wani yayi matukan ba kai ranakun da ba a azumi ba akwai ranakun da ba a azumi matukan ya cire su dan Hamzatul Aslami hadisin shi a cikin Bukhari yana azumi tun shekara ma ruqiya muftiran aka ce fi abarin aw safarin ko hadisin yana a Bukhari ba taba ganin shi duk da mun sani cewa siyamu dari babu kyau amma siyamu dari babu kyau a hakkin Abdullahi ibn Amr ibn al-Asimi amma a hakkin hamzatul aslami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar shi yayi azumin da'ar gaba ɗaya banda ranakun da aka hana azumi ka fahimce ni saboda in ko har yana azumin da'ar gaba ɗaya yana azumin watan rajab ko ba haka ba saboda haka lazimin wannan sai a ce to azumin rajab ya inganta kuma mu yanzu kokarin mu mu jawo mutane mu hada su da Allah ba mu kore su mu raba su da Allah ba mutumin da har ka samu yana ma da karfin da zai azumci watan mutane ne wajen hana barna sai su yi barnan da ya fi shi a gaba ya faru aka ce wasu saboda jahilci a wasu ƙauyuka da rashin ilmantarwa sukan rika azumtar rajab ba su azumci ramadana ba to shine irin wannan shine ake cewa babu kyau din wannan kam ai kaga haramun ne yanki saboda azumi ramadana ake azumta to amma sai ko wani yazo Allah ya bashi karfi yace tare da ramadana ma zai azumci rajab zai azumci rabiul awwal zai azumci sha'aban zai azumci shawwal Allah ya karba wannan abin sha'awa ne abin kai masa addu'a Allah ya taimake shi ne in zai iya ina fatan ka fahimce ni saboda haka watan batan basira ne batan basira ne mutum ka rika hada irin waɗannan wani daga cikin manyan malamai yayi irin wannan kuskure wanda ijma'in malamai suka ce kuma wannan bata ne kuskure ne ko ijma'in malamai saboda haka kuskure ne ka zo kawai ka rika faɗin irin wannan kamar yanzu misali ne cewa ne wai idan aka ce ana sallah aka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai ka ce wai sallallahu alaihi wasallam sallama wai sallanka ta baci jahauka jawuka manzan Allah da in ya kira ka a sallah ma wajibi ka amsa wajibinka ne duk in ka ji sunan manzan Allah kai mashi salati ko da a cikin sallah ne sai dai kawai idan a cikin sallah ne saboda gudun tashwishi kai a zuciya kai a da sauti munhafi amma kuma za a ce Allah ka la'anci shugabawa ne Allah ka la'anci gwamnawa ne kana amin amin amma Allah kai ma annabi salati ba za ka karasa ba shi sallah zai baci amma za a zo ana sallah a zagi 'yan siyasa a zagi gwamnati a zagi wane ne a sallah shi sallah bai ɓace sai a yi manzan Allah salati a sallah shi ne zai ɓace sallah wannan batan basira ne ina fatan kafin ce ne kuma ana haɗa abubuwa da abubuwan da ba mu ƙarana tsakaninsu ko miskalar zarratin babu haɗi tsakaninsu akwai mai cewa ma wai ya sake sallah wal iyazu billahi wai dan yayi sallah an ce muhammadu rasulullah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai ya sake sallah kaga ina aka taba cewa to suna shaddadawa a wajen da ba matsalan shaddadawa bane wannan kuma rashin batan basira ne da rashin ilimi a
akwai wanda muke ba ma bin jami akwai wanda yake cewa hakan ma misali ka shiga magana yana magana cewa saboda irin maganganun da suna yi tsanani a kan aiwa kan sallah ba a kan ce kaka ta a kan akan kallawa kamar irin wajen ikama din yana cike ce ikama an kace a sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam yace duk irin eh kace sallallahu alaihi wasallam yace daidai yake da mutum ya sha giya dan bid'a ce
wannan karkar ka bai na akan akan kallawa ai na karkar ka fada dan ni yanzu ina ganga zan tuna bakin ka na ji wannan karkar ka fada karkar ka fada karkar ka ruwaita alaikun bari in karasa salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taɓa ɓata aiki ba sai dai ya gyara kowace aiki amma akwai ibadu tauƙifiya idan aka ce ibada tauƙifiya ne watan haka aka ruwaice ta ba a ƙari a cikinta ko a rage kiran sallah ibada ce tauƙifiya don haka daidai yadda aka ruwaice kiran sallah bai halatta ka ƙara a kai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai da kaji zaka ce sallallahu alaihi wasallam amma mai kiran sallah ba zai daga murya ce sallallahu alaihi wasallam ba saboda baya cikin lafuzzan kiran sallah amma in ya ce ba zai bata mashi kiran sallah ba mun karanta a baya sai na abdullahi bin umar yana kiran sallah ya ce hayya ala salati hayya ala falahi sallu fil rihali ko da ya idan kuma ya ga mutane na kallon ya ce haka na gaban zan Allah idan ana kiran za a kira sallah mutane rana da ruwa da ruwan sama ana tsoron a fito a jike to inda ce ku yi sauri ku zo sallah sai ce amma ku kai a daki ku yi sallah ku bi ni daga nan kowa haka ba misali sau da aka to ballantana sallallahu alaihi wasallam in gaji sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai masa salati wajibi ne kuma ma ba gaye nan ba a idza sami'tumun nidaa fa qulu misla ma yaqulu al mu'adhdhin thumma sallallahu liyal wasilata fa innaha thumma sallu alayya wani riwaya thumma sallu alayya thumma sallallahu liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li abdin min ibadillahi arju an akuna anahu saboda kaga ashe salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam tare da kiran sallah abu ne da manzan Allah ne ya umarni da shi illa a ina za a yi to jamhurin malamai sun tafi a baya an ce la ilaha illallah to sai ka ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama allahumma rabba hadhihi da'wati tama was salatil qa'ima ati sayyidana muhammadan alwasilata in ka ce sayyidana ka kyautata ijma'in malamai a nan wajen ba za ka ce don shi addu'a ne baya cikin kamar na can cikin kiran sallah ba za ka ce a shaɗu anna sayyidina muhammadu rasulullah a kiran sallah ba dole ka ce a shaɗu anna muhammadu rasulullah amma a nan duk da nassin hadisi bai zo da sayyidina ba amma kai dole ka ce sayyidina saboda ana sayyidu wala da adama wala fakhar amma duka wannan dai ba dalili ne na kaƙi bin mutum sallah
wannan ayar da take cewa la tukun fiya abadan din duk da dai eh to ga kallon ita take zo mun
ni ba na son amfani da wannan ayar a kan jifa ga masallacin saboda idan muna amfani da shi wannan zai jefi wancan masallacin wannan ya jefi wancan masallacin duk masallacin musulmai zai zama zai zirari wannan mu zai zirari ne a wajen Mr. A wannan mu zai zirari ne a wajen Mr. B saboda haka kar mu rika irin wannan jefe jefe masallaci na Allah ne wa annal masajid lillahi shi manzon Allah Allah ne ya masa wahayi cewa masjidi zirari ne kai ko baka da ma'aunin da zaka ce wannan shine masjidi zirari na taɓa faɗa mana nace a ka'ida duk duk masallacin da aka gina bayan na farko shine masjidul zirari amma wurin malaman fiqh misali idan kana da masuna da masallaci a unguwa ya ishe ku ya biya muku bukatun ku sai wani yazo ya ƙara masallaci dan ya raba kan mutane ya ware wasu ko da wani niyya ne to masjidul zirari to amma wani barayi ne ba su haka ba barayin da ba su haka kuma za su ware za su ce muku wancan masallacin masjidul zirari ne shi yasa muka ware alhali kuma a ka'ida wanda ya ware dan ya raba kan musulmai masallacin shine masjidul dirari ina fatan ka fahimce so duk wanda yazo akwai masallaci na al'umma ya assasa wani ba dan karin ma al'umma masallaci ba dan ya raba kan al'umma to masallacin shi qara'inu sun nuni da cewa shine masjidul dirari wallahu a'lam sura kai yanzu in ka ware ka je kai masallaci masallacin ka shine masjidul dirari na'am a qara'in ayin ka ka'ida ce ko ba za ka ce a ni akan gaskiya nake su ma haka za su ce duk abin da za ka faɗa shi shi ma ɗayan zai faɗi na
idan ka kai su daya ai mai wadatarwa ai jijji sai ka yi salati ai jijji sai ka yi salati so ɗaya ba zai wadatar ba saboda matukan ka ji sunan to kai salati malaman hadisi suna cewa inda za ka ji sunan manzan Allah wai malamin da ya fara sal'amu Allah ya kare mu ba ana abbreviation ba na abubuwa in an zo wurin rubuta salati an yi salati sai a sa swat kawai ko to akwai da wani yana rubuta sala'am sayutu ya faɗa a cikin tadrib tadribur rawi wanda ya fara rubuta sal'amu sai da aka yanke mashi hannu imtihanan watan a rayuwa sai da wani abu ya fara aka yanke aka yanke hannunsa hannun da take yanke sunan manzan a salati ga manzan Allah sai da Allah ya sa aka yanke ta ka fahimce ni saboda in ka ji kawai kai salati ko me kake haka in ka rubuta su dubu kai salati su dubu ka fahimce ni wannan shine kawai abin da ya wajaba gare ka shi yasa nake ganin kokarin masu irin zakiran nan sai kiran sunan sayyidina rasulullahi tunda dai su ba ba hukuncin mu kila iri ɗaya bane amma dai mu abin na mana nauyi kwarai da gaske yana mana nauyi sosai na shi ne da nuna salamu alaikum na abu ɗaya ne in kana yi ka daina kawai ka rubuta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cike sosai Allah ya mata kaddan albarka ya kara mata baki ta kace kunshi sauran sai kana tsoron takardar ne ba za ta dauka ba kamar kamar wanda ke cikin karatun Qur'ani misali ya kira su manzala sallallahu alaihi wasallam salati zai zai tsaya
ko kai kake karatun ba ko kai kake karatun in kaman karatun ya kake na tilawa kai salati a zuciyanka yana da kyau a abin da kana karatun Qur'ani sai wani yake ya kira su
eh za ka yi salati ka cigaba da karatunka za ka yi karasa ayan sai ka yi salati sai ka cigaba da karatunka in kana sallah ne kawai ba za ka yi ba suna ganin ko kana sallah in ka ji za ka yi a zuciyanka wasu suna ganin haka amma malamai sun tafi akan in kana sallah in ba limamin ka ne ya faɗi ba bai halatta ka ce na shi ma da ya tambaya yanzu shi ne muke ganin mubi dace ba saboda imamu sayyidi ya ce wanda ya fara yanki masa hannu a kai wanda ya fara wannan abbreviation din da tur da larabci da sa sal'am na galibi masu karatun alkur'ani suna yin salati a wurin sunan mazan Allah na suratul fatih na amma a suratul safi na yatin ba a jesu buhu ahmad kuma na yau
shi ma sunansa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma zaka yi salati na na na na kamar yaya kuskure wani iri kuskure kala-kala ne kuskuren tajwidi kamar ce alhamdulillah ya rabbi alami ko ko alhamdulillah ya rabbi alami a wannan karatun shiga ya ya riga mu shiga aljanna wallahi sauri ma ai niyya ce wannan ba ma'auni ba ne niyyan zuciyansa ne bai iya faɗi ba ne yana so da ya iya faɗi ko da yake hadisin sinu bilalin inda layi shinun bai inganta ba bai inganta ba hadisin da ake cewa bilal na cewa ashadu allah ilaha illallah manzo Allah ya ce sinu bilalin inda layi shinun bai inganta ba to amma innamal a'malu binniyat ya fi kowa yana cikin mafi ingancin hadisai so da haka niyyan wannan mutumin da kokarinsa da ya sami hali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da a wani hadisi ya ce wal ya ummahum aqra'uhum wani a wani hadisi kuma ya ce wal ya ummahum afqahuhum wani ya ce ma wal ya ummahum asannuhum saboda haka ala kulli halin aqra'uhum ma malamai suka ce ba yana nufin wanda ya fi rera kira'a bane yana nufin wanda ya fi sanin alqur'ani da hukunce-hukuncen cikin alkur'ani za ta sai mutum masani kwarai da gaske kwarai kwarai kwarai na muntaha a fikihu amma bai iya karatu da daɗin murya kamar wani waka yaro karami ma wanda ya iya sun haka wannan ba za ka ce bai karatun fatiha yana karatun fatihan shi tsanantawa ne kawai na wasu sai a ce wannan kamar bai karatu ba shi ke karɓa an allah ke karɓa shi kuma allah niyya yake karɓa ina fatan ka fahimce ni na fata-fata ba zai iya karanta fatiha ba akwai suna sani misali shi kwata-kwata bai iya karatu ba suna karatu amma suna canza abin harfa da ma'ana kamar yaya shi ne na ba ka misali kamar alhamdu ka ga alhamdu ai musawa ne ko daga hadamu ne daga hamdu abuwan daga hamadin ko kaga an yi alhamdu ne amma ba haushe ina ya iya alhamdu sai ya sha sha'i kawai za ka za ka fi masa da abin da ya faɗa ba don muka yi zurfi a cikin wani ilimi wanda muna muna daɗewa a cikin shi muna karatunsa to za ka ga duk wannan abin da kake faɗi ma duka suna da uzuri ka gane ina nufin ilimin phonology in muka zurfafa a cikin shi za ka gane cewa ashe ba wani ma mutum wanda zai iya nutuki yadda manzan Allah ya babu saboda a ka'ida in ka nutukin harafi ko ni yanzu in na ce ha to har abada ba zan ƙara faɗin ha yadda na faɗi na farko ba har abada ko zan faɗi so miliyan kowace zan faɗe ta daban ne inda za a sa ta a na'ura a gwada saboda haka wannan haɗin ita ce ha baka gaba ture sai ga wani lokaci in zai faɗi sa sai ya kumbura ta sai ka ji ta za ba wani lokaci sai ya siranta ta sai ka ji ta sa ba ko saboda haka caccanza wannan ba zai tasiri sosai mai asali a cikin wannan abubuwan ba ya danganta da al'ada kaman kaman yarbawa ne yan omu masu wani lahaja daga cikin yarbawa zai ce maka al'amdu ko hal'amdu hal'amdu ko hal kaga ba haɗin ne bai iya faɗi don gane ya faɗe shi wadda zai faɗi a ba kuma ha ne bai iya faɗi ba don ya faɗi ha shi ma da zai faɗi a da zai faɗi ya da ba a ne bai iya faɗi ba don ya faɗi shi da zai faɗi ha ko duk ya iya faɗin su amma sai ya mai da ha wajen a ya mai da a wajen ha in ka ce ya ce a zai ce ha in ka ce ya ce ha zai ce a ko ba haka ba karatun shi daidai ne har ya iya in ya iya da gangar ya ƙi karatun shi mutane amma kafin ya iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma shi harka Allah alhamdulillah da kaji shi haka ya faɗa kamar ya karami ne ko inda zai ce liga ka ce liga zai ce a ba liga ya ce ba liga ko so da sai ya ji ka ce liga sannan zaka faɗa abin da shi ya faɗa a wajen so da haka a'a to wanda bai iya ba gaba ɗaya ko misali bai karatu ba kwata-kwata bai san fatiha ba to wannan shi hukuncin shi ta zama ma mu har ya iya amma wajibinsa ne ya koya ya iya ko ba haka ba da can kafin kafin kafin misali musulunci ya karfi ya bayyana za a ce irin wannan mutumin ya tasbihi ya wadatar da shi kama yanzu ba wannan wadatarwa wajibin shi ne ya koyi fatiha na
kan matsalar matsalar iftitahi mutum yana sallah karatu ya tsaya masa na
a yi masa buɗe akwai wani abu da ya faru a jigawa wani masallaci haka da je sallah asubahi imamun suratul ahqaf yake karanta ya tsaya kusan mamu har sau ba kuma masallacin yana da girma dan akwai sahu ya kai 11 zuwa 14 har sahun baya an masa iftitahi bai dauka ba kusan sai da masallacin yana mai zama kaman karatu ake wannan yayi a can wannan yayi a can wannan yayi a can kan daga baya zo ya dauka ya karanta aya biyu ta sake tsayawa daga baya yau da ya dawo raka'a ta biyu sai aka sake samun the same abu karshe sai da wani a gaba ya kama karatun sallar gaba ɗaya ma yayi kaman aya biyu uku kafin ya ɗauka da aka yi sallama sai limamin ya ce jama'a wallahi duk abin da kuke faɗa ban ji ba yadda kuke yi tari ba haka ake yi amma kun ga da wani ya kama yana yi da tartibi sai na fahimci me yake nufi sai na ɗora ban san lokacin da na tashi na cewa limamin kai ba ka karanta abin da ka iya ka tsaya sai ka mai da masallaci makaranta yayin sallah to mutane sai suka yi kaina ya zaka haka ya zaka haka sai na fita ina gida sai na ji sallar la'asar suna alƙunu to wannan ta sa gaba ɗaya na jina zuwa masallacin mai sallacin sallar ya matsayin
kai mulana ka ba mu labari ne ni ban san ban san kana tambaya ne shin akan shi wannan iftitahin ya ya kamata a yi ya shi kamata ɗaya to iftitahi wan mamun da liman din duk suna da kuskure mamun yanzu zamani ne ya zo wani iri kowa son iyawa ya yi yawa da an ji mutum ya ya makale zai tari ma in ba hankali zai gaji an ɗauka wai don a san fa an iya ko ba haka ba to wannan ma ba daidai ba ne idan mutum ɗaya kuma mutane da yawa idan mutane goma za su ce za su mashi gyara zai ruɗe zai ruɗe daga nan ba mamaki duk karatun da zai yi ta ƙara maimaita kuskure saboda an riga an ruɗa shi ba mamaki ba ne wannan saboda haka ka'idan ikita shi ne in aka yi masa bai iya ɗauka ba to a ƙyale shi kada kamar yadda ka faɗi a maida masallaci kamar shi ne layu shan wushi ba hukum ala ba'adin ɗin to wannan kenan shi kuma idan ya kasa ɗauka sai ya ruku shi ma ba wani laifi ba ne a ciki amma maganan cewa sai an karanta mashi tarsili ko wani abu wannan da yana kokarin ya tabririn kansa ne kawai wallahu ala kunuci kuma a sallar la'asar wasu suna yi wasu suna yi wasu na ganin cewa ba laifi amma mu dai a mazhaban mu mun tafi akan cewa ba a yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana mar'in da zikwan yayi kwana 40 yana mar'i da zikwan kunuti sai daga baya ya daina to kuma wannan dainawan shi ya dawwama akai ka san su ka san abin da suka aikata wanda suka zo suka nemi a basu qurra aka basu khayru qurra'i madinati suka tafi suka shahadantar da su bayan fitan su daga madina to dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta masu kunuti to kaga daga baya akci manzo Allah ya daina Imam Malik ya dauki cewa wannan daga baya manzo Allah ya daina shine akhirul amrayn min Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ba za a taba wani kunuti ba in ba a sallan asuba ba shi ma a asirce Allahu a'lam to amma kamar yadda ka sani shahararren kissa ne na Abu Hanifa da Shafi'i ko to da yake a cikin sallan asuba ne to amma dama matsala ce ta sabani Ahmad ibn Hanbal yana ganin za a iya kunuti a kowace sallah amma sai lokacin shada'id wato lokacin da wasu abubuwa masu girma suka faru cikin al'umma ana cikin wani jarabawa wani fitina wani kaza yaki makamantan wannan to za a iya yin kunuti a kowace sallah a ganin sa amma shi Abu Hanifa yana ganin ba za a yi kunuti ba ma kwata-kwata a kowace sallah ko imamu shafi'i kuma yana kunuti a sallan asuba a bayyane a bayyane kullum a sallan asuba kuma kunutun ma sai an tazo daga ruku za a yi a bayyane kakan a je sujada wata rana imamu shafi'i ya zo garin kufa zai yi sallah mutanen kufa aka tare ana sa a ji kunuti dan ba a taba ji ba ya zo ya limance sallan asuba sai ya ki kunutin aka ce ya imam wannan kuma menene haka kana jin tsoro ne ko kaza ce a'a yace mura'atan li khatib din almajiran imam bazan so har gaban kabarin sa gaban almajiran sa kuma in ƙara wani raya sabani a cikin wata sunna wata fadila abin da bai kai farin labari shi da bashi a sallah sallah ta yi to haka ina ganin wannan bai kai ya zama dalilin shiqaq ba cikin al'umma zan faɗi irin abin da shehin mu ya faɗa akan sallama ɗaya go ranar da aka yi masa tambaya akan sallama ɗaya ko biyu kuma zan maimaita wannan akan karatun bismillah ma dan yanzu wasu na ganin in kai sallah in baka ce bismillah rahman rahim ba kaman sallan ka bace yi ba ko aka wasu yan uwan mu suke gani wasu kuma suna ganin cewa in kai sallah in ka ce bismillah rahman rahim kaman sallan ka bace yi ba duka wannan ra'ayin biyu kuskure duka biyu kuskure ne shi yasa so da yawa ni da gangar wani lokaci in nazo sallah sai in bismillah wani lokaci sai in ban yi bismillah ba dan dai kawai a fahimta na abin da ni tunai kamar yadda nake yawan faɗa mai uwa matsalan bismillah tare da fatiha inda hujjojin da na sani kadai su ne hujja to zan ce hujjar rashin yi hujjar malikiya ya fi karfi amma sai na ji daga malami na ya ce ayi sai na gane cewa to yana da hujjan da ban sani ba sai na bi shi amma a nan a wannan matsalar kadai a cikin masa'il na fikihu a wanda nake cini nake taklidi sirfa amma mutum yana iya kokari ya ga cewa ya gina akan hujjan da ya sani to in hujjan da na sani ne to hujjan shine kamar yadda na ga muku hujja aqliya mafi girma na Imam Malik shine bismillah ba aya bace shine sabanin da aka yi akai dan da aya ne da ba a yi sabani ba dan ba a yi sabani akan ko da alif lam mim ba ko akan radin alif lam mim ra ba a saɓani ba ko da kuma wani zai zo ya ce wannan suran babu ra ko alif lamin sad babu sad ya yi ridda dole a kashe shi ko ba haka ba kaga ko akan harafi ɗaya ba saɓani ke akan da shi ko ba shi to tun da ake saɓani akan bismillah ya nuna cewa ba daga ƙur'ani bane a mazhabin maliki to amma kuma shehin mu ya ce a'a tun da aka ganta a rubuce a cikin Qur'ani cewa nuna cikin Qur'ani ne dan malamai sun yi iya kokari su cire duk abin da ba Qur'ani ba daga cikin Qur'ani Allahu a'lam wannan da duka yana nuna mana cewa matsalolin sabani bai kamata mu daga sanda saboda su ba ba matsalolin daga sanda bane ba matsalolin yaki bane ba matsalolin farillai bane matsaloli ne sunan da nawafi Allah ya ganar da mu na wa alaikum salam
wani abu ne kai shi ke hutu haka akan harka ta zama na masallaci wajen raya masallaci wanda farilla haka da sauran labuki kamar dan kuma mutum da zai koyi na karatu a kuran koyi na kuma da karatu na ya kuma da laila ko sai kamar shauki ya kan iya sai jimuriyarsa yin abu a ciki yana dan nauye shi a wajen yanayin inda yake shukantuwa da kamar sai akan tashi haka ana batu a gare shi ana magana cewa ko kamar wa'ayi ya yi a ƙasa ya fi lada ko kuwa bayyana wa wa'ashi ya nuna cewar kamar wannan
a wannan niyya ba wanda zai mutu hukunci kan niyyar sai Allah ya sa Allah ne kada ya san niyyar da ya sa mutum ne amma ba a so ka daga murya domin tashwishi ga wasu idan har daga muryan ka wani ma yana nan yana nashi zikirin wani yana nashi sallah in wannan daga muryan naka zai shawwasha musu to ba a so ka daga muryan ka sai ka yi ta yanda ba za ka shawwasha ba ka san tashwishi ko ba za ka yi disturbing din su ka fahimce ni wannan shi ne Allah a'lam
karatun alkur'ani akwai wuraren da idan aka zo ake da yin kasar kasar da murya kamar inda za su ke saba wa Allah wani bisan wata ala irin wata lokaci haka ne idan aka zo kamar irin wani mutum ko da yana ɗan ɗaga murya ne biyu da ɗan Allah ya sani na'am ya ce akwai wasu ayoyi da idan an zo kamar wasu ayoyin yahudawa suna saba ma ubangiji in an zo ana dan kasa kasa da murya ban sani ba na'am zai samu sallah ta ƙarshe amma bai kasa bai samu ruku ba har kan ƙarshen ba eh so yanzu a nan zai tada ikama ne ya ya yi sallah ne koko zai ci gaba da an yi sabani amma mafi kyau shine ya tayi da bi sallah da ya bi sallan kuma in ya taso ya ci gaba da sallansa sai ya zama ya sami jami shi mai mamu yana mamu kuma a zuwa bishi eh to ba dai shi mamu ba ne to wasu sun ce za a bi shi amma ba wani hadisi kwara ɗaya a duniya da ya ce za a bi wannan sallah inda shi mamu ne amma dai wasu malamai sun tafi akan za a iya bin shi sun tamba da gina muna sallah liman ya sal- ya sallama mamu da na zo na shi na da sallama sai wani shi a dole mu bi shi mamu wanda ya wanda ya bi jami'i liman to ya shi min da kai da shi duk ba inda aka ce ku haka shi a wajen imam malik ma ko ma ba za ku yi sallah jami'i a wajen imam malik in aka riga aka yi jami'i a masallaci to ba wata jami'in da za a rai ko da ko liman shi kadai ya sallah da za a kira sallah a kun sai liman ya tashi ba ko ladan an kira sallah sai ba wanda ya zo masallaci ladan ya jira ya jira ba wanda ya zo sai ya sallah to duk wanda ya zo sai dai shi sallah a waje a wajen imam malik saboda ma gudun kada ma wasu